اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أما بعد
اللبس التاسع عشر الآيات في ضروب الحيوانات to wannan fasali ne sadis ne ko ko nawa tasiu ayara na sha tara wanda zai yi mana bayani akan ayoyi wanda a gani da tabbatan annabcin manzon Allah da gaskiyar manzancin manzon Allah da abin da Allah yake bi wannan annabi namu da ƙayatattun karamomi da kuma kareriyar mu'ujiza wannan aya zai mana bi rurubi daga nau'i nau'i ne rurubi alhayawana ji na abubuwa masu rai su ne hayawana ji abinda suke raye wanda aka yi mu'ujiza a fili
حدثنا سراج بن عبد الملك أبو الحسين الحافظ حدثنا أبي حدثنا القاضي أبو يونس حدثنا أبو الفضل الصقلي حدثنا ثابت بن قاسم بن ثابت عن أبيه وجده قال حدثنا أبو العلاء أحمد بن عمران حدثنا محمد بن فريل حدثنا يونس بن عمرو حدثنا مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عندنا داجن فإذا كان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
wanda ya mana hadisi asraju bin abdulmalik shine siraju dan abdulmaliki abul husaini baban husaini asa alhabizu mahaddacin hadisi wanda dazu dazu muka fice da bayaninsa shi waje haddasa na abi babana ne man hadisi waje haddasa na ƙari abu yunusa alƙari abu yunusa ya mana hadisi haddasa na abu farali a suƙailiyu abu farali suƙaili ya mana hadisi yaje haddasa na sabit bin qasim bin sabit sabit dan qasim dan sabit ana abi ya ji daga babansa waje biyi da kakansa qala kilaihu ma dukkanin su bin suna cewa qala haddathana abul alai abul alai ya mana hadisi sunansa ahmad dan imrana yaje haddathana muhammad bin hurailu muhammad dan hurailu ya mana hadisi qala yaje haddathana yunus bin amru yunus dan amru malaman hadisi sun ce mutum ne amincacce yunus dan amru yaje haddathana mujahid mujahid ya mana hadisi an aisha ya ji hadisin daga ummina Aisha kala tana cewa kana inda na dajinin agunmu muna da wani dabba wanda dabban dajin ya zo gida ya saba sai ya zauna kaman gada ko barewa wanda yana daji kuma ya zama dan gida ya zauna sai a ce dajinin to bai za kana inda na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to yayin da annabi yana cikin gida bai fita ba ya dabar yake yi qarra wa sabata makanahu falam yaji wa lam yazham idan dabar ya gane cewa fa annabi bai fito kofar gida ba to a lokacin nan qarra za ga ya kame wa sabata ya yi shiru makanahu abunsa ya kan falam yaji wa lam yazham ba zai je na banka ne kayan abinci ko ya da ba kam ya kame inda annabi yana nan to daban haka yake eh kaga yanzu wannan abin mu ne ya kamata mu yi ba dabba ba kuma yanzu mutanen mu sun bar wannan sannan wanda ba kowa ba yanzu so suke yanzu sojan ya ga babban sa zai kame ba zai koma sai babban ya tafi ya ba da tasarrafi to kaga namu ne fa duk inda suka ga babban su yana giftawa layin nan in dai a kusa da su akwai babban su yana nan to kananan ba wargi shiru sun ka sun kan sun kame kuma bayan sun kama sai sun yi haka sun daga hannu sama yadda muke daga hannun nan su ɗaya suke daga to mu mu biyu su mu daga biyu kaga ya haka zai daga ɗaya kuma baya daga irin namu haka kusa da kunne zai daga eh to mu kuma sai mu yi haka mu daga biyun bayan mun daga kuma mu dunkule nan ma mu dunkule ne haka sai mu yi haka a gaba mu jinjina wa shugaba ina da fata kun fahimta eh shine wannan to abin su kuma su da suke yi mu sai mu bi su tunda su wani babba ne wanda a dalilin sa ma za ka yi ga aljannan ba za ka yi ga ba ka sani ba to bare mu shugaban mu wanda mun girmama shine sanadiyar rigar mu aljanna to kun ga dabba ma yana kamewa ba in annabi yana gida baya motsi shiru ba inda zai je ba inda zai da kar ya je ya taba kwano ya zama laifi ko annabi ya farka to shi wannan dabban ma yana nuna ladabi ga annabi amma ishara ce nuni ake yi mu muhammadawa masu ƙaunan annabi a yadda muke son annabi mu ƙara mu ƙara girmamawa dabba ma yana kamewa ya zai cak saboda girmama annabi ya kamata mu ma mu yi haka kuma zo karatu na annabi kuma da hankali to kaga sai ne da mu ai kaga yanzu da aka ce a kame dan gam a mai da hankalin sai wani da wani mu zai ga hankalinka yana waje hankalinka yana jiki duk ka gigi a gaban annabi kake duk lokacin da aka kama suna annabi ruhin annabi yana gurin Allah ya baka daraja za a gani in ba za a gani wai yana ganin ka kamar yadda za ka yi ladabi a gaban wanda zai ganka to hakan ana karanta ba ka ga imamu malikun zai karanta hadisin annabi sai za a shimfiɗa masa tabar masa cibiyar kura ya sa manyan kaya ya sa rawani ya gyara ya sa turare turare yana ta tayi yake ba da hadisa na imamu malam ya dalili ya ce ah wanda yana da rai kana girmama yin baka ganin sa ga girmama yi fiye da lokacin da kake ganin sa ba ya ja mu abu mu zancen annabi annaban ne yayi in muna yin zancen sa kamar shi muke gani shi yasa muke girmamawa imamu maliku yana zama masallacin annabi da ladabi gwamna ne zai higo masallacin na annabi wani ruwayan ma abu ja'far mansur shugaban kasa ne ya daga murya sai imam mali ya ce ku gaya masa mai masallacin yana ji ba a daga murya kai a hankali sun kuwa da kansa kasa kasa karin sana aka ce mai masallacin yana jin ka daga nan shi ma ya nuna ladabi da ya zata mai malike ce ma maliku na zo zan yi addu'a annabi zan kalla ko zan juya in kalla alƙibla na kaba ya ce ina kalla annabi ba kaba za kalla ba annabi za kalla yi ne alƙiblan ka yi ne alƙiblan kakanka annabi adamu ko ma ka kalli annabi muhammad shi ne alƙiblan ka to ba ba da hi ake ba shi ne alƙiblar mu shi ne alƙiblar kakanmu annabi adamu da mu ake nufi tun da yanzu mu muke faɗa shi wanda ake faɗan da wanda ya faɗan sun ba da tarihi yau muna faɗa to mu aiki da shi a kan kanmu eh duk lokacin da zuciyarka take annabi ne alƙiblan ka ka dinga hararo annabi a zuciyarka ka dinga hararo da girmamawa kullum ka dinga hango a zuciyarsa kamar da ga Abu Ja'faru المنصور توغا جماعة دي منغا إشارة أنا
وإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
تاجي وإذا خرج يا عند النبي فتا a cikin gida in dabban ya gane cewa annabi ya fita baya nan to me dabar yake yi جاء وذهب zai dinga zuwa nan inda aka ajiye kayan wanke wanke duba inda aka dan wanke wani abu da aka bari yana dan ciwon sa ya san annabi baya nan amma annabi yana nan ko yana jin yunwa baya yi saboda nuna ladabi ga wannan annabi na to ja sai ya zo nan ya dan nemi abin da aka bari na guntun gurasa guntun abinci wanda haba yana kai kawo saboda ya san annabi baya nan to kun gani dabba ma yana nuna ladabi ga wannan annabi namu bare mu ne ya zama wajibi mu nuna ladabi ga annabin Allah annabi Muhammadu
وروي عن عمر رضي الله عنه an samu ruwaya daga sayyidina Umaru sayyidina Umar an samu ruwaya daga sayyidina Umar yana cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
wane mutum Allah ya yarda shugaba annabin Allah annabi Muhammadu Mm, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai ana jin sai mu ji kamar wani da dutse ka danne mu muke sai aka yi كان في معفل من أصحابه
mana annabi jama'a sun yi gangami sun kewaye shi ka je kai kallo in kana so ka ga mutum ka more ka ga sahabbai sun kewaye annabi yanda ka san wata wata yayi ke kasa uru ko kuma a ce ma wata yayi sansani mana mazaje gwaraje annabi yana tsaye sahabbai sun yi da'ira sun kewaye shi ka kalli gabansa ka ga maza maza kurin suna duba ƙaunansa nan ɗansa nan ɗansa an kewaye annabi muhammadu to mai ruwan ya ce wata rana annabi yana tsaye sabon sun kewaye shi yana ma ka yake din da ya a tafifi yake masa eh in a gaba mutum ya tsaya to sai ka tsaya bayan in a baya ne kana nan in a nan ne kana nan an kewaye shi in zai yi magana sai a ce ya rasulullahi na baya ya mai da kunnensa gaba na gaba yana kallon na gefe hankalinsa yana gunsa za a ji duk maganar da ya faɗa umarni na Allah umarni na Allah in baka yi annabi fadan cewa za ka yi ba da fifi malam kowa zo yake a ganshi kullum ba ana ganin sa fa amma kuma ana neman sa fa in sahabi ba yana gaban annabin ya tafi gida fa kwana yake yana kuka a gunsa aka dawo amma kuma ana tana shi an bari kuma an je gida ana tana ba a iya barcin in ma kaka ta zambe ka yace annabi nake tunawa kuma daga yin sallan asuba daga yin asalatu ba ba a yi kiran sallan farko an cika masallacin jam ana zaune ana jira in annabi ya fito yace sahu ya sallah kowa ya ganshi in aka yi sallah kuma sai a zauna a masallaci ana aurade mai wuri gina har rana ya fito ana na har karfe takwas zuwa tara yace to zan shiga gida idan annabi zai shiga gida ya ce wani sai ku je gida ku dan gyara gidan ku sai a dawo ya rasulullah to madalla mai zuwa kasuwa ba izini ya ce ya rasulullah mu za mu je kasuwan gari kaza to ni ma za mu je in ka je kasuwa sai a tambaye ka yaya daga ina kake ce daga madina ya annabi ya ce yanzu yanzu na muka yi sallah asuba na baro shi mazala yana nan lafiya yanzu nan muka rabu da shi to sai a kalli wannan mutumin kuma in ka je kana zai da kayan ka kasuwa ko an ci riba ko ba a ci riba gaggawa kake kace ni ba koma nake kai me kake gaga kace annabi nake tunawa ya gurin manzon Allah annabi nake tunawa daga an gama kuma sai a zo kana zuwa fa ba zuwa gida daga kasuwa ba a ficewa gida ba haka ake ba in ka zo masallaci zaka ka lega annabi ya ganka rasulullahi wannan ka da adama na ganka ne zan fice gida tunda na ganka kuma sai ka fice gida maza daga nan ka je gida malam kai wanka ka huta ka gyara jikinka sai ka zo maza masallaci kuma kana jiran magaraba ai magarba da kai ai isha da kai to nan ga kuma sai farin ci eh kun kai ku ɗari biyu ko ɗari ko dubu kuna zaune sai annabi ya shiga gida za mu shiga gida gam ana zaune annabi yana nan an yi magarba an yi isha masu biyan bukata da wanda yana da tambayan addini ana nan har karfe tara na zai ce ta jama'a zan shiga gida shi ya rasulullahi mu ma kai muke jira eh kowa zai ni sai a zo kofar gida kuma ana dafi shi annabi ya waya ta ya rasulullahi a gaisa da wannan a gaisa to ya rasulullahi sai da asuba sai da asuba to Allah sai in ya ga yayyawa ce to shikenan Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka sai da safe sai manyan sahabban odiloli irin su Anan irin su Abdullahi da ce to jama'a annabi fa ya sallame ku kowa ya je gida annabi ya sallame ku ya sallame ku shi kenan annabi sai ya ga gida daga nan ko kowa sai ya koma garin sa sai masu gadi eh su kuma suna nan ba ruwansa suna biya kofar manzon Allah eh su ba maganan barci gadin ko wai ba yake nafila ake yi ana nafila ana nafila gari zai waye wani yana irin gadon annabi dan daga cikin masu gadon wani kafiri su biyu ne suke gadon annabi ya ja kibiya mana da ya buga masa kibiya a nan ɗansa nan ya danna masa kibiya amma da yana nafila jini yana zuwa kubinsa takalmin sai da tun daga nan jini yake cika abokin nasa ɗaya yana barci da ya ta ya ga jini yana zuba har ya ji ga ƙasa haka yana ɗaya sai da ya sallah ya salla ne abokin ya ce wani ya na ga kibi a jikin ka yace eh ina gadi ne dago ne harbe ne amma da yake na kan wata sura in to wallahi dadin suran ya sa na manta ma da kibiyar da ya sallama sai ya kama ya cire ya jefa sai to wallahi dadin suran ne ya dauke sai da ya kwana yana bugawa sai da ɗayan ya tayi in wannan yana nafila wannan yana kwance wannan yana kwance wannan nafila ne da ya dai ya kawo rakansa ɗaya ya sallama ya ce bismillah ka ci gaba da nafilan ka ce la wannan suran ne hana ni sai kama kaman kai ne ka cire wani abu kun aka furge aka cire shi ba dama gadin manzon Allah ka ji da aiki a gaban annabi Muhammad imana Allah mun gode maka to mu je
irja arabiyun qad sada rabban irja arabiyun sai wani balarabe annabi yana kewaye da jama'an sa wani balarabe ya zo kada sada rabban wannan balarabe ya farauto damu eh damu shi ka san damu dama malamai sun faɗa balarabe ne aka mai da shi damu din shi ma daman kansa balaraben ne ka gan yana da hakuri eh dabbobin da aka mai da su mutum suna da yawa jemage ma mutum ne barawo ne aka mai da shi jemage zomo ma mace ce ba ta wankan haila shi yasa aka mai da ita zomo shi yasa duk wata za ga tana bin wata ita ma zomo mutum ne aka mai da shi zomo kaji sannan kuma biri ma mutum ne aka mai da hebiri jemage ma mutum ne giwa mutum ne mai faɗin rai aka mai da giwa Mm, alade dan daudu ne aka mai da shi alade kaji baya kihin matarsa shi ma aka mai da shi alade da haka da haka za mu kawo muku dabbobi sun kai goma wanda mutum ne aka mai da su haka to shi ne wannan balarabe ya farauto domo ya ya farauto wannan damo to ya aka yi shi نعم فقال من هذا faƙala da ya farauto zoman faƙala arabe sai balarabe da ya ga yake mana haza shi abin mamaki ya bashi malam da ya kalli mutum ya gani gahi Allah ya bahi zaki ga tsaho wanda ana danganta yi ga tsawon akan gajarta hi ba gajeri ba dogo ne amma da- danganta yi a dogon akan gajarta tsakon jini malam ga haske ga ushirya ta ko ina kyalle yana tashi mutanen kuma suna tafifi shi balaraban ƙauye ne ce wai waye wannan ɗin waye wannan ya tambaya bai sani ba bai taba ga irin wannan mutumin ba san da yake ya aka ce da hin قالوا نبي الله
kaje wannan wanda kake tambaya annabin Allah ne ai annabin Allah nabiyullah ya aka yi فقال واللات والعزى kaji wa qala zai ce wa yaran zai da lata kaji dan ƙauye wal uzza da gunkin uzza abin bautansa kenan yace wai ba zai bada gaskiya da hi ba na'am أو يؤمن بك هذا ya ce الرب yi ba ba zai bada gaskiya da shi ba sai wannan daman ya zo ya yi imani da annabi idan idan daman nan ya yi imani da annabi to yi kenan shi ya san a lokacin zai bada gaskiya da shi وتراه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم
anan ya yi rahin ladabi waɗarahu ba ajiye daman ya ba damo dama abu ba kyan gani kaman a dangare kaman damo kaman guda ba tsammanin kai yarab ka jefar mutum ba abin tsoro ba to haka ya kun ya ɗau daman zagarab sai ya jefa da shi a gaban annabi ka zan abu ne gayi kaman kaman abu ne kadan gare yake ba kyan gani yazo ka jefa da damo sai gaba ɗaya jefa da daman a gaban annabi an kewaye ga annabi muhammadu to da ya jefa da wannan damo a gaban wannan annabi namu ya aka yi
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي له صلى الله عليه وسلم sai annabi tsira da amincin Allah ya faɗa يا رب annabi ya ce ya damo
فأجابه بلسان مبين يسمعه القوم جميعا fa ajabahu sai damo din ya amsa kiran da annabi ya masa bi lisanin mubinin da har ya mabayani da harufa wanda ake iya ganewa ya zama uwar kauma jami'a duk mutanen da suke kewaye annabi sai da kowa ya ji wannan bayani da damo yayi لبيك وسعديك يا زين من وافى القيامة labbaika sai za- daman ya ce na amsa kiranka wasu alaika arziki ya tabbata a gare ka ya zayi ni ya ado man wafa kiyamata wanda da ne za a cika taron tayin kiyama Mhm.
قال من تعبد sai annabi ya tambayi damo ya ce man ta'budu kai damo wa kake bautawa ne Mhm.
قال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه
kaji wannan bayanin damo ne yanzu ba kake bautawa sai damo ya buɗe baki ya faɗa ya ce ai wanda nake bautawa ya ce wa kake bauta ya ce ina bautawa allazi fi samai ar wanda al'arhinsa yana sama malakutuhu masarautansa wa fil arabi sultanahu amma mulkin kuma yana ƙasa shi gadan yana sama karagar tana sama mulkin yana ƙasa mulka wa almazhiru sha'anu mai bayyana sha'anansa wa bil bahri sabilu in kana so ka gane ya yake kai ya kogi a kogi ake gane hanyar yadda Allah yake ba a inda wani zai mutu a nan rayuwar wani yake a inda wani rai- zai rayu a nan mutuwan wani yake dan aka dauka aka jefa ka ku Allah ka mutu da ba rai shi kuma shi zai rayu a nan zai dawo ya farfato sai in ka je ba ya kogin yana biri in ka je ba za ka je a hankali yana budewa yana haka inda za ka mutu a nan rayuwar wani take sannan kuma idan an ɗauki bin an fito da fili aka ce ya sha iska a nan mutuwarsa take yi kuma a nan ne za a gane sarautan Allah kuma Allah cikin ikonsa bayan haka kuma kaga karama inda rayuwan wani yake a nan rayuwan wani yake kuma a nan mutuwan wannan take shi kifin yana kogi Allah cikin ikonsa sai kuma kada ya higa kogin idan kada ya higa kogin ya rasa yadda zai ci abinci amma fa kifin ne abincinsa to dabarar sai an fito waje shi kadar yana kogi kifin yana kogin to amma yadda zai kama kifin ba zai yoyi ba fa sai ya fito fili in ya ga kifin zai kama to sai ya bar kogin yana fitowa fili shi kadar zai bude bakin da har in ya bude kuda suka taru kuda suka taru kuda suka taru cap sai rufe kudan in ya rufe kudan kuma zai ɗau kudan ya higa da shi cikin kogin idan ya higa da kudan kogin in ya bude bakinsa duk kudan sai ya zo saman ruwa to kibaye za su je ga kudan sun zo sai kadan ya ci in sun zo cin kudan sai kadan ya ci da haka sai ya kiwon sai kushi da haka ka ji wata karam to bayan nan kuma Allah cikin ikonsa sai kuma dorina shi dorina a kogin yake amma abincin yana tudu ka ji wata hikima shi kuma ta Allah shi dan ruwan ne amma abincin ba ruwan yake samu ba yana tudu sai ta ya fita fili in ya fito fili ya ga danyen ciyawa sai ya ci danyen ciyawa ya ci danyen ciyawa ya ci danyen ciyawa duk lokacin da ya ci danyen ciyawan ya koshi katun to nan gaba kuma sai ya danna yana wajen yana shan numfashi furut kamar saniya yana yan iska amma idan ya komo kogi ya bar wannan oxygen din ruwa zai dinga zuƙa yana miyarwa a madadin iska eh in yayi ga karkashin kogin zai iya yin kwana bakwai dorina bai fito ba wannan numfashin da yake da iska to ya daina ya koma yana shan ruwa ruwan da ruwan ake numfayin an fasa numfayin da iska yana higa kogi kifaye za ga duk inda dorina yake ya sa masanta suke kama kifi a gurin kifaye kuma sai su dinga bansa abincin mu yana fa jikinka abincin mu yana jikinka ko ina ya je da kifi to in yayi kashi to sai ya zuba da kifayen dama kayan sa suke bukata su kuma kayan da dorina yayi a nan za a samu abin da za su ci dole suna bin sa dan kashin sa shi kayin sa shine farin jinin sa kuri wata karama eh wani abin da zai cinye farin jinin sa wani kuma kayan sa ne sa ake masa ba dan yana kayan baki ba yamma ba za su bi shi ba za su bi shi wanda shi kuma Allah ya ajiye ya nan cikin ikon Allah to bayan wannan ha'ila yau kuma akwai karan ruwa idan rana ya yaka in dare zai fito waje yana cin abin da ya samu kifi ne muhe ne zai ci yadda kare jawihi ma ka yi jawihi wau wau wau wau wau wau za ga yana yin yana yin koginsa in ya dan yi barautansa da yayi in ya goyi don bai goyi sai ya koma kogin in ya koma nan zai rayu shi ma yadda dore nan yake rayuwa haka zai rayu sunansa karan ruwa sannan akwai alhanzir na ruwa bayan dore nan na ruwa shi ma alhanzir na ruwa a cikin karkashin kogin fita yake ya bar kogin ya rayu a tudu daga baya in yana da bukata ya koma kwana uku ne hudu ne zai sai ya koma sai ya je rayi kuma a cikin kogin haila yau su ma Allah ya hore musu sannan kuma akwai ragon ruwa mutane ba sani ban sun kama musko sai su ce ragon ruwa ba shi ne ragon ruwa ba wannan sunan sa musko ragon ruwa rago ne da kahonsa a marɗe zai fito ya yi kiwo yana kiwo yana kiwo yana kiwo in ya ce koyi kuma ya tsalle sai ya yi zintim sai ya fada kogin inda ya dace da yana da ɗumi sai ya je kwanan biyu ne uku ne yana taƙa yadda ragon yake taƙa sai ya bar wancan iskar ya yi amfani da ruwa yana taƙansa a ruwa yana hutawa kamar kai ne da gidanka to wannan sunansa ragon ruwa amma bakin da gahi da yawa to wannan gahin bakin na bakin shi yasa in sun kama musko sai su ce ragon ruwa amma wannan sunansa musko shi ragon ruwa yadda ka ga rago haka yake sannan kuma akwai alhanzar ɗan ruwa to bayan wannan kuma sai Allah ya nuna ikonsa sannan kuma har ila yau akwai barira eh kifi ne rabinsa mutum rabinsa kifi haka Allah ya yi shi amma rabin nan mutum din kiran mace ne yarinya ce kyakkyawar gayinta har ya kawo gadon bayanta eh kuma a hannunsa akwai abu irin na kifi nan ma haka eh hannayensa biyu mace ce yarinya ce da kwalliyanta da nonunanta da komai halitta rabin na mace ne in ta ga ba mutum a kusa da kogin sai ta fito waje eh in ta fito kuma Allah ya sa ka go bakin kogin in kaman kogin na karkaran nan ne to tana jin yaren nan sai ku dinga bankanci da ita idan kuma gurin na Hausa ne sai ku dinga Hausa in can wajen Indiyoyi ne ma yaren dai da mutanen wannan gurin suke yi to ita ma wannan yaren take ji in ga wani ce ba bayar Allah ji ce san dai wani lafiya yaya ce na fito ne ni ma zan sha iska in ka zo na gefe sai ba ci gaba da firan ku da ita in ka duba jikin in har za ta baka izini ka taba ka taba za ka bawo na bawo na kifi eh to rabin kenan rabin bayan na da kenan rabin kuma jikin mutum ne kamfan yadda kake kwalliya ita ma da kwallonta da za su za da dan kayan kwalliyanta a ina ta samo da kayan in ta zauna tana gyara jikinta da dan gayinta da komai in ta gama kuma ta huta yi kenan kuma sai ta koma kogi sai ka ga zindin an koma eh to Allah ya da wata wata ma zai bari ran bai fito fili ba eh yana nan inda duk kibayen suke sun san ba ruwanta da kibaye ta sun san ita ɗan ruwa ce su ma ɗan ruwa ne idan kada ya ganta ma ba ruwanta iyar ruwa ce shi ma ɗan ruwa ne yan dole na san gaba ma kowa ya san kowa in dai gidan an ga ɗan gidan ya san ɗan gidan in bako ne an sani eh in bako ya garin an sani in dai ɗan gida ne ya higo an san ɗan gida ne kawai amma duk wani bako ya kuskure ya ɗan ruwan ba za su bari ba amma ɗan ruwa ya san ɗan ruwa kowa kuma da irin rayuwarsa ga rabin mutum ga rabi mutum rabi kifi kuma ikon Allah ne ba yi da wani mace gome haka kuma rayuwar ita ma wani kifin ne ya yi bai a'a yi ma wani haka Allah ya yi halitta to dai ga hinan dai to sai kana shiga kogi din a nan ne zaka san hanyar da zaka san Allah ka ji tsoron Allah eh sabilu tawarki inda za a sanya sai an yi ga kogi a kogin za a ga abu da yawa wani iya abin da na faɗa ne banda abubuwan da ba faɗa ba irin su ƙaguwa irin su kwaɗi irin su manyan kifi da ƙananan kifaye wanda wani kifin ma abincinsa kifin ne akwai zakunan kifaye wani kifin yi baya cin komai sai kifi wani kifin kuma yi ciyawa ne abincinsa wani kifin kuma a jiki wannan taban ne abincinsa wani tabo ne abincinsa wani kifi ne abincinsa wani ciyawa ne a yanda a nan ake gudun kura ake gudun zaki su gada su barewa to a kogin ma haka ne akwai kifayen da su da karfi da yaji kifi suke nema su farauto su ci akwai kifayen da nama ne abincinsu akwai kifin da ciyawa ne abincinsu inda kaga wannan rayuwar da ake a fili to a kogin duk ruwan baya hana rayuwar filin hima wannan rayuwar shi ake a kogin kuma a kogin akwai inda yake da dumi akwai inda yake akwai inda kifayen za su je su sha rana a kogin fa nan gurin shan rana ne dumi suke ji nan kuma gurin jin sanyi ne in zamanin sanyi ya zo akwai inda za a tattara a ji a ji dumi a gurin kudu dumi ne rar za a je kuma zamanin zafi ya kamar yanzu akwai inda za a je kuma a sha sanyi yadda dai muke rayuwar dai Allah ya yarda su ma irin wannan rayuwar tamu suke kowanne Allah ne mu din shi ne su ma shi ne fa'ali lima yuridu
wa fil jannati rahmatuhu kuma Allah ya ajiye ramar sa aljanna yi aljanna dai kana so ka ga ramar Allah ka je aljanna eh anan aka ajiye ramar a ko ina Allah ya ajiye rama ta sa amma aljanna a nan rama ta fiye yau ba haka ba ka taba jin ka ci abinci a ce ba ka kashi inda wannan tunanin ya zo ma kana ci kana ya amma ba fitsari ba ka yi to ya kamata ko a iya nan aka tsaya ka dan yi tunani irin naka to me yayi ba da haka tsantsan ramar Allah ka ci ka ya ba a kai abin zai baka mamaki in ka ci ka koyi kaya daga gumi ya ke to shi kenan an jima ma kuma sai ka ci aljanna ba fitsari kwata kwata ba fitsari aljanna ba a kayi ba fitsari ba a kayi da abin da ka ji gumi ne kullum zai fito a jikinka amma kuma ana ci duk abin da ka sani a duniya ana ci za a ci amma kuma ba fitsari ba kayi to wannan yayi sai ka ishara guda ɗaya ma kenan kullum ba ma kawo sauran ba na biyu kuma ila yau abin da za ka ci a nan duniya duk yadda kake tunani a duniya ka ci abu a lahira iyalinka na duniyar sau miliyan shi dan adam a duniya yana da wani ra'ayi irin nasu shi dan adam baya son abu a rufe baya son abin da bai sani ba yanzu idan ka je zaka sai nama a gun mahauci ko da kana son ka sai naman saboda ita zuciya bata ga lokacin da aka yanka dabbar ba sai ka tambaya ka ce na saniya ne ko rago ne ka san tambayar to zuciyar ta hankali bai kwanta ba ga dai nama amma ba a san na meye ba ne to in ka ci naman ka ji daɗi a ranka sai an ce ma wannan rago ne wannan saniya ne idan ma balangu ne aka yi ga al'ada saboda tambaye tambayen yayi yawa to yi mai balangu in ya gama yanka ragon iya jelan baya cire farin in ya gaza zai bari a bakin daren saboda ana yawan tambaya ba a yadda ba to ganin wannan jelan kurin ba na balangu shi tambayar ba za a yi ba ga malaminka wannan jelan da ba a gama yanka in akuya ne sai a bar jelan akuya in na tinkiya ne in jelan yana reto ka gani to ba tambaya saboda shi dan adam ya fi so ya ga abu life wannan halin dan adam guda ɗaya kenan to aljanna to bayan life din kuma ila yau dan adam yana son fresh yana son fresh shi ya fi son abu a yanzu ya samu abin yanzu dan adam ya samu kifi ya fi son mai rai in kifi ne shi yasa yanzu a maraya tunda abin yayi yawa ana ganin duk da mamushin kifin halin ne to yanzu abin da ake sai a kamo kifayen masu rai sai a sa sa cikin kegi a zuba musu abinci ga kifayen nan in ka zo za ku yi ciniki wanne kifi kake so wannan eh sai a kama ma yana motsi idan ka saya kuma ga masu gasa ma sai su gasa to hankali yana kwanciya da ganin ka ci mai rai to yasa an a gidan aljanna ne tsuntsu ne zai zo ya dragon ka kare wanda ya fresh kenan shi tsuntsun ya zai tawaye ce waliyin Allah yanzu na je yanzu yanzu nan na je ne kiwo aljannan ma'awa na je jannatul ilina na ci abu kaza sai ya gaya ma fa abin da ya ci dan ya nuna ma hi fresh din eh saboda zaka ci naman tsuntsun to amma mun ji na tsuntsun ne sai ya gaya ma ya ce ni yanzu na je na yi kiwo a firdausi na ji ina je a firdausi da na tayi na je jannatul ilina nan ma na ci abu kaza na ci abu kaza na ci abu kaza na ci abu kaza bayan na na je jannatul adani wayannan guraren da yanzu yanzu na je ne kiwo na dawo saboda haka to gani nan me kake so ka ci a jikina ya gaya ma abin da ya ce sannan kuma shi abin da za ka cin kana magana da shi kaga nan an kai mubalaka in kai fresh kake so an kure ma fresh din shi wanda yake shi wannan kifin da zaka ja baya magana wannan kuma zomo ko me da zaka ji ai ga ganin ka kai da rai to yi wannan yana ma magana in ya ma magana yi tabbacin yana da rai zai gaya ma abu kaza na ci amma idan rago aka yanka ma ai ba zai ce ma in ba mai ragon ne zai gaya ma ba ai ragon ba zai ce ma an ma kiwo na da dusa ko an yi kiwo na da wake ko an yi kiwo na da ƙaiƙayin abinan irin sahara wannan ba zai gaya ma ba kurin jikin za ka gani in ka saba kana yi ka gane da wani abu aka yi kiwo ko mai dabban ya baka labari in yana kusa in baya kusa to sai ka yi wa kanka kiyasi in ka taba maikon jikinsa ka yi to ko wani waya sani ko da wake aka yi kiwonsa ko da alabo kaga dai kai dai kaga mai ko amma dai ai kana shakka ko to yi a gidan aljanna ba wannan zai ce yanzu ne kiwo guri kaza da guri kaza da guri kaza in ya gaya ma haka sai ya bude ma wani bangare a jikinsa in ya bude sai ya ga ga kilihi a hire sai ya ce to kaga nan kilihi ne sai ka danga daukan kilihin kana ce fresh in ka gama ce kuma sai ya rufe gurin kamar talabijin sai ya bude ma wani bangare nan kuma sai ya ga ga balango da mai ulab mana in ka za bakin ka kai ta ce kai ta ce kuma sai ya rufe wani gurin sai sai ya bude ma wani guri idan ya bude ma wani guri kuma sai ga ga tsire nan eh bayan nan sai ga ga tsire kana ce kuma ya sake bude ma wani guri ga dambu in ka za bakin ka dab dab dab sai ka dinga hadewa dambu ba dambu na nama in ka kama sunan sa bakin ka zaka je kamar yana tare yawo dambu yi mai cin dambu da ka ganye kamar dambun yake ai mai cin dambu daban yake ai to sai ka ci nan kuma in ka gama fa zai tafi wannan farahama ce zalla ba yanzu aka dafa ma ba a dafawar ba hayaki ba warin gas ba karni ba karna karni me za kurin wannan dahuwa ne na zamani wanda Allah ya nuna yan zamanin dahuwar da kuke bukata ba wuta aka dafa ba warin wuta ba inda wuta ya kona kuma duk dahuwar da kake bukata an yi kuma yanzu kake magana da shi kuma yanzu kake ci eh wannan ba a samu sa anan duniya don mu gaya masu neman duniya dole ku yi hakuri in kuna so ku bar abin da kuke ku zo da mu da ku mu tare mu so annabi Muhammad idan kun so manzon Allah to labarin da muke ba ku za ku samu amma in kuka yi sako sako ba za ku samu ba ku zo ku ji labari a inda ake labari ku baro abin da kuke ku zo ku biyo mu mu je lahira gaban manzon Allah idan mun je za ku samu tsuntsu wanda yake gaisheshe kuma akwai soyayye kuma akwai wanda aka yi balangu wanda ka sa bakin ka sai ka ji daɗi ne tauhi ne garbi ba a samun wannan sai mutum ya koma ya so wannan annabi namu yawwa wai akwai a musu labaran su daina wancan su zo ga inda za su zo a zo a ƙaru a huta in suna neman fresh meat to ba a samu da sai an je aljanna a nan ne za ka samu nama mai daɗi mai tumanya ka ji kana ci ba ya ƙarewa ko ba ka koyi amma sai ka ji ko ba ka jin yunwa don sai ka ji sai a dalilin san annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya zo annabi to ya gane wannan to gaba kaɗan kuma
wa fi nari iqabuhu kuma gubar a wuta ka ajiye wutan daban azaban daban eh bai ba wutan bane azaba ai azabar ce a wutan ai wutan daban azabar daban ai in ba haka ba ba ka gan jefa ne Ibrahim a wutan da aka dauke azabar ga ta tana harshen ko bata cutar ba ai azaba aka dauke aka bar harshen imana ai azabar wani abu ne daban yi ma mai zaman kansa hukubar Allah to ita hukubar gurin ajiyar ta wuta ne wutan shine sanadiyar rike azaba hukubar tana cikin wuta tana cikin wuta a nan Allah ya je hukuma in ba haka ba ba ka gani da aka dauke aka ce kulla ya na rako ne bardan wa salamun ala ibrahima wa aradu bihi kai da faja Allahu malaksarina ko laksbalina nan da nan babu Allah cikin ikonsa sai ga wutan nan amma baya tasiri da Allah ya ce kul hi kenan an zai da ita to saboda haka azabar tana nan ajiye ta a wuta malam in an yi ga wutan a nan hukumar take mana aza abinda Allah ya tanadi wallahi sai shi ya sani amma gaskiya abin da aka yi tanadi a wuta ya fi ƙarfin ɗan adam eh yau ba irin na duniya ba ne abin ba na duniya ba ne ita wannan wuta ta duniyar ma ta duniyar ma wanda kake kallo in kana so mu nuna ma irin azaban da yake cikin wutan kai kira mu mu gwada ma ka gani a jiya nemo wannan irin wannan abin da ake hurawa wannan abin ba na labari na wili malam a dinga rura wutan a dinga rura wutan a ajiye a ajiye wani karfe idan an ajiye karfe a cikin karfen inda a kakkare a kakkare a sa wannan aluminium din ya narke ta ne idan ya narke fa idan ka lakuto haka aka dinsa a hannunka kudin sai dai ka ji tun ka duba sai kashi kudin sai daga kashin ka yana killi ya fito kudin daga wannan aluminium din wanda yana talta don ka dan daga tsas a nan ba ka daga ba ko ba ta yi tayi a'a kana dagawa za ka ga ƙahin ka kal a wajen ka taba za ka taba gashi babu ya dauke naman ya dauke jinin ya dauke fatan kudin kana daga sai ƙahin ka sai ga ƙahin ka yana hayaki ana daga guri malam za ka ga ƙahin in kana so ka ga kana daga za ka ga ƙahin to abin da daga dagawa ƙashin mutum ya fito fili malam ba ɓanci ne ba cirewa ina jini yayi ina nama yayi ina fata yayi ana ɗaga kaga jini wannan faɗan adam Allah ya ba iko to yaya azabar Allah ya kamata duk ɗan adam dai ya ji tsoron Allah a wutan nan fa Allah ya yi tanadi fa a kaɗan bayan wannan ka duba yadda aka haɗe wuta banda wutan ne aka dunkule guri ɗaya da aka dunkule wutan guri daya idan ya tashi duk girman ka zai tarwatsa naman ka kuma me yasa wuta ba ka dunkule guri daya baje ko ba na lahira bane na duniya ne amma idan ya tashi fa in ka nemi mutum zaka rasa idan kuma an bar mutum din mu nuna ma ka zai da azaba tana cikin wutan yanzu ka je ka daura tukunyan karfe a wuta idan ka ɗaura tukunyan ƙarfe a wuta ka je ka ɗauki ruwa ka zaba ka sa dutse ka yi ta izawa ka yi ta iza ruwan yana ƙarewa in kai wata an ka fitar da dutse yana nan a dutsensa ko ba haka bane to amma idan an samu babban dutse wanda girmansa babba ne a je a ɗaura dutsen nakiya ka gani a kewaya nan a sa nakiya nan a sa nakiya nan a sa nakiya nan a sa nakiya a kewaye shi a haɗa wayarin ɗin guri ɗaya daga baya a tada jiniya wi wi ana so daga nan zuwa kilomita uku ko hudu mutumin da yake matafari ya ja baya mutumin da yake ganga fito ya ja baya mutumin da yake gayin fa za a tada nakiya fa dan a gurin ba gini ake tayarwa mutumin da yake nan wajen kura da gefa ku ja baya kilomita hida hida in dai ka ji wannan jiniyar to kilomita shida kowa ya ja baya malam sai a ɗauki bakin wayan a koma nesa su ma akwai na'urori da za su sa a kunnen su da garkuwa da kariya suna cikin wasu gurare to nan gaba kuma sai a sa sai a ajiye na'uran idan an ajiye wannan na'uran an sa wannan garkuwan to yi kenan sai a jona shi zuwa agogo a ba da minti goma sha biyu jiniyar yana yi to nan gaba kuma maza a shigo motoci a ja baya a yi nesa malam idan lokacin ya cika kuran sai a danna ana danna sai ka ji gikikikik gikikikik wallahi kasa za ka ji ta yi motsi gukun ka ji jam to sai an samu kusan awa ɗaya za a zo idan an zo dutsen in ka taba shi ya zama toka shi dutsen ya ce baya jin wuta baya narkewa wajen wata ana dafa shi ya yi taurin ido ko je ka ka sami za ga ya zama toka in ka zo duk dutsen gurin ya zama toka lugugui sauran da dutsen ka zo in ka zo daga nan zuwa kaman arewa da garin nan arewa da garin nan duk dutse za a gani a can da ya taye din ya cilla dutse kusan rabin kilomita dutse mungir mungir suna nesa nan yayi nan nan yayi nan sauran wanda yake gurin yana rububi in kun zo kuna kwaye tokan dutse sai akwai tirela bakwai duk toka ne shi da ya ce baya konewa me yasa ya kone wannan fa wutan duniya ne ba kuma a duniya ne wannan wutan kuma akan wutan lahira miliyan bai kai ɗaya ba to ya kamata duk musulmi in yana son mutuncin kansa ya bi Allah ya rike annabi dan kar ya ji a jefa shi a wuta dan wutan ya fi karfin dan adam kuma Allah bai tanadin wuta saboda musulmi ba dan kafir ya tanadi musulmi ya ga ya ji kin jinsa ne amma ko ba komai dai ko wutan duniyan nan ne aka ce ka yi gaba za ka shiga baya ko to ya za a yi wutan lahiran nan kana kuza kanka ne mafita duk wannan karatun da muke mafita muke nema muku ku bar abin da kuke ku tuba ku bi Allah ku zo mu rige annabi a lahira a yi mana sassauci dukkanin mu masu laifi ne mu ma da muke badan mai laifi ne kai ma mai laifi ne to ka tuba mu tuba mu cire hasada da gillu mu zo mu rige annabi a lahira mu samu sassauci ga wannan tsanani da aka tanada
Ƙala faman ana.
Ƙala sai annabi ya gaya wa wannan damo ya ce faman ana. Annabi ya ce waye ni na'am.
Ƙala rasulu rabbil alamin.
Ƙala. Sai damo ya ce rasulu rabbil alamin kai ne manzo na ubangijin talakai baki ɗaya.
Wa katimun nabiyyin.
Damo ya ce ai kai ne cika makon annabawa. katimin nabi'ina kai ne cika makon annabawa annaban Allah annabi Muhammadu Wa qad aflaha man saddaqaka.
yace wa qad aflaha ya rabota man sada duk wanda ya gaskata ka ya rabota Wa kaaba man kazzabaka.
wanda kuma ya karyata ka ya tabe duniya da lahira Fa aslama al-arabi.
to da Allah ya so balaraban da rahama da kuma Allah ya kaddara masa kaddara ta arziki fa aslama al-arabi wannan balarabe sai musulunta ومن ذلك قصة كلام الذئب المشهورة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه wa min zalika yana daga wannan kuma qissatu kalamu biyu za ku ji labarin zancen kura ala mashahuru zancen da dama ya shahara gun malaman hadisi ana bi sayyid al-kudri wanda aka ji daga abu sayyid al-kudri arwayin imamu ahmadu da imamu al-bazari da bayhaqi wanda suka inganta hadisin suna cewa بين راء يرعى غنما له أرض الذئب لشاة منها
baina ana wata rana rayin sai ga wani makiyayi yar'a gana mallahu yana kiwon ta makansa a raba zibu sai kura ya bujiro lishati min ha domin ya rike akuya daya daga cikin awakin da yake ciwo فأخذها منه ba kaza ha da kuran ya bujiro ya kwace yi ma ya fi karfin kuran da karfi da yaji ya kwato kayansa fa kaza ha min makiyayin ya je ya kwato agun kuran ya aka yi فأقرأ الذئب وقال للرائي ألا تتق الله قلت بيني وبين رزقي
faka sai irin wannan zaman da yi ne wannan ba tsugunno ba haka irin haka nan sai ya haka sai kuran ya zauna shine afa sai ya zauna shi kuran da ya zauna yi irin wannan zaman shi kenan sai faɗa wa ƙala da ra'ayi ya gaya maki ya ce ala ta taƙi la yanzu kai baka jin tsoron Allah yanzu a kai ba za ka ji tsoron Allah ba ni a cikin su ban san wanda zai ji tsoron Allah ba kai kaya ba na gaba ka bi an kore ka kace ba ka jin tsoron Allah to ya ce hulka bai ne bai na yanzu ka tsare tsakani na da tsakanin arziki na ai wannan akuyan abinci na ne sai ya kai قال الرائي العجب من ذئب يتكلم بكلام الإنس Alan rayu sai magiyayin ya ce al'ajab abin mamaki. Min zibin ya kura ya takallama bi kalamul inzi ikon Allah ya ce ko dan kiyama ne ma ya zo yi mamaki yake. Sai ce to kura ya dinga magana irin na mutane min maqamul inzi a matsayin mutane. mm.
ألا أخبرك بأعجب من ذلك Sai kenan fa qala zibu sai kuran ya ce a la ukbiruka kana so na baka labari ne bi adam min zalika da abin da yafi wannan maganar na ban mamaki. mm.
رسول الله بين الأرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق ya ce rasulullahi ai ga manzon Allah nan bai da harratain annabi yana nan tsakanin maka da madina yine harratain yi wa hadisin nasa yana zantar da mutane bi an bayi da labarin ma kada sabab na abin da ya- ina ya riga ya gabata Mm.
فأتى الرائي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره
kaji to wannan kura da ya ji wannan ba da rayi sai wannan wannan makiyayin sai ya je izuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda muka yi da kura fa kamar hu ya ba wa annabi labari Mm.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم له
فقال النبي صلى الله عليه وسلم له sai annabi ya gaya wannan makiyayi ya ce da hin قم فحدثهم annabi ya ce ta yi wanda suke wannan gurin ka ba su labarin ga yadda kuka yi da kura da wanda ba sa nan su kuma an sun zo su gaya wanda ba sa nan Mm.
ثم قال صدق sai annabi ya ce wannan magana da ka faɗa gaskiya ne sadaka kai gaskiya makiyayi Mm.
والحديث فيه dan قصة idan hadisin nan a jiki labarin yana da tsawo Mm.
وفي بعده a wani دون bangaren kuma yana da tsawo da yawa وروي حديث الذئب وروي حديث وروي حديث الذئب عن ابي هريره وفي بعد درج عن ابي هريره رضي الله عنه An rawaiti wannan hadisin na zancen kuran nan daga Abi Huraira a wani hanyar kuma ba da durgi a shayin wani hanyar abun Abu Huraira aka rawaito radiyallahu anhu fa qala فقال الذئب انت عجب sai kuran yace a kana ce abun mamaki ta kai ne abun mamaki ayi نعم واقفا على غنمك وتركت نبيا لم يبعث الله نبيا قد اعظم منه عنده yace قدرا a wajiban alaga ne ka tsaya a cikin tumakanka wata rakta nabiyan gayi nan ka bar annabin Allah wanda lam yab'athillahu nabiyan kadan Allah bai taba aiko annabi a zama mai girma minhu agunsa indahu anan gare kadaran wajen daraja da daukaka ba قد فتحت له ابواب الجنه da da Allah ga ya buɗe masa gogon aljanna kana zuwa an kai gam da ka tar ka fada aljanna wurin mala ka ji an buɗe masa gogon aljanna malam wa ka zaliman ta bahu min akabir ayyim an buɗe masa gogon aljanna kai sauri ka je to jama'a saboda jin haka ku gode wa Allah Eh, mun zo gurin manzon Allah mun yi sauri mun zo kana barka baya kai sauri maka zo annabin Allah an buɗe masa kofar aljanna eh da abin da kake yi in ka garba ya ka goma kai sauri ka zo mu zo mu yi wannan karatun da kai Mm, mu zo ku zo kullum ya zo muna wa annabi fadanci ku zo mu zauna mu girmama annabi Muhammad mu dinga nuna kokarin mu akan san annabi ko mun rani ko mun damuna in ana ruwa ma ku dage ku zo mu zauna mu mu yi fadanci eh idan ma ana rani ku zauna mu yi fadanci kar ku je ko ina ku zo mu zauna mu girmama annabi Muhammad in Allah ya yarda za ku ji rayuwanku cikin daɗi mana hayatan ɗayyiba rayuwa mai daɗi za ku yi malam mutum ya zo sai ta mamakin ka kai ana kai kana mamaki ana mamakin ka ba ko ya zo ya gani ya ce ikon Allah wannan ba su da aiki ne haka ake ce mana ba ba su da aiki aikin kenan ai kai ma ka dade za ka bar aikin naka ado kai ma za ka bar aikin naka wata nan ka zo mu je zuwa a yau da gobe in Allah ya gane da kai za ka zo ai ina mamakin mutane ai a malam ina kuka da mu ina zaune in matarka ta dame ka da kayan miya ta ce ka kawo kaza kurin kai dabara ka ce kai inda lengo mala bakoro falo garbiya zan jin menna da ka goyi ka ce ma matarka nan kurin ka zo mu zauna ni ba da kan bulare biryan bin ukan bulare ne uhu ne biryan bin ba wani kan bulare kurin ka zo ka huta ka daina nema mata tuwo ka tsaya kana wahala kurin da ka zo mun je matarka zan hi kenan ka zo ka ji dayira ka huta da noma fa ina ran ka ka daina noma duk ba za ta zauna ba ka kawo kanka ka huta wannan masifar ba ya yi heka ba kullum kada ka ne su ba yin masu da yamma ka ba da dare ka ba duk an dame ka ka gudo ka zo gaban manzon Allah kullum hankalin ka tare Allah fa neman itace ma ba aiki bane a ce in ka kawo itace a ce kawo kayan miya in ka kawo kayan miya a ce kawo a ce kawo kudin kari wannan wahalan fa ya kamata ka huta in ko ba hakan bane to yi kenan ku zo ku zama roƙon muku Allah ku yan garin ku zo manyan masu kuɗi shi kenan in ba ku zo ya zama kun dau nauyin sa ku zo mu roƙi Allah kar ku bari mutanen nesa su riga ku ku zo ku matsa a yi wa mutanen gari addu'a ku zama gaba gaba Allah ka musu arziki imana kana da miliyan biyu miliyan uku in ba ko lokaci da shi kenan kar ka sake a gaye abu a garin ku abu a kusa ina ina abin yake abu ba a nesa ba gaye a kusa yi mana shuri a gona mutum ne a gonansa wani guri yayi fa ko kuma wani guri wani guri yayi rami wai ke sa zai shige shi gonansa da shuri aka ce gayi nan gayi yuri a gonan ka kaje wani gune ka nemi cikon kasa kurin ka zo ka cike inda babu kar ku sake mutanen gari a ba maza muku da addu'a Allah ya mai da ku manyan masu kuɗi in baki sun zo ya zama suna bayan ku kar ku sake duk wanda ya zo kusa da annabi ya ci riba ya ci riba Allah mun gode maka aka ce maza ku zo fa an bude kofar aljanna
wa ashrafa ahluha ala ashabihi yanzuruna qitalahum to gayi nan aljanna ma kallon ya koma kasa dan duk lokacin da annabi ya fito zai yaƙi wallahi gidan aljanna ma dan leƙawa ake yi kowa da kowa mana da matan horul ainin da wuldanan mukalladunan gaba daya duk mutanen da suke gidan aljanna malam sai sun leƙo eh suna kallo malam su ga wannan annabi na mata annabi ne yake yaƙi yau sai a bude sama ta ɗaya duk matan horul ainin suna kusa suna leƙawa ana kallon yaƙi wanda annabi yake da sabonsa akwai darajar da ya kai wannan ai babu darajar da ya fice wannan
wa ma bainaka wa bainahu illa hadha shi'bu fatasiru fi junudillah to ga nan dai abun babu wani ne zaka mai da da zama ga ya maka wa ma bainaka wa ma bainahu wa ma bainaka wa bainahu kaga tsakaninka da kai dai illa hadha shi'bu sai dai wannan dajin ne kullum eh fatasiru kamar wannan da awakin naka fatasiru fi junudillah ka zo ka zama kana cikin randunan Allah a hazabi almujahidina randuna ka zo ka fada jama'ar annabi Muhammadu
قال الرائي من لي بغني
kai قال الرائي wannan magana fa da ku ake ba mutum da yawa yana so ya kaura kuka da abu amma akwai hannun sa biya bayan gida kada ya barawa ya dauke ni ina so in zo to ya zan yi da hannuna da dabari a bayan daki na ka bar wa Allah ka ba mu rayuwa nan da kai kurin in kuma kana da kokari irin namu ka ba hada yanka gara da a yanka gara da kaje dama ba a shanin naka bane yanzu ba ka iya zuwa an dare kana tsoro ka ba yanka gara da shi idan ka yanka shi kenan nan gaba wani abu ka huta kowa ma ya huta shi kenan in zai yi sai a zo a yi cikin sauki shi ne wai yake tambaya wai wa zai bar wata makansa malli bi ganami wa zan bar wata makaina mm.
Kala zebu ana ara'aha hata tarji'a.
Kala zibu zai kuren ya ce in dai waɗansu makan naka ne a rani zan ma kiwo a ta tarbiya har za ka je ka dawo Mm.
Fa aslama ar-rajulu ilayhi ganamahu wa mara.
shi kenan fa salama ilaihi rajulun ilai gada mahu zai dau sandan ya miƙa kura ya ce to na miƙa ma duk dabbobin suna hannunka wa mara shi kenan sai yi da ya je gurin annabi muhammad a nan abin da za ka gani in dai annabin allah ne ka je gurinsa maƙiyinka ma ka bar wa kayan naka allah ne kare ka je gurin annabi muhammadu barawa za ka je ka yi gadin gida nan ka gaba da barawa hanya za ka zo gurin annabi ka ce kaga ina za ka gari ka za ka ce to ni na je gurin annabi ne na bar ma gidana in ya je wallahi ba zai dauke kai ba sai dai gadin gid- kayan zai yi shi ma gadin kayan zai yi ga yi nan kana kallo an bar wa kura awaki an tafi gurin annabin Allah yi mana hausa suka ce akwai a bakin kura to an bari a bakin kura sai ne ba abin da ya faru ai ko na bar akwai a bakin kura an baka bari wani ya riga ka ya bari ba abin da ya faru kai da kana na bar akwai a bakin kura baka yarda da Allah bane da ka yarda da Allah ba za ka faɗa haka ba mu je gaba kaɗan na'am Wa zakara qissatahu wa islamahu.
wa zakara aka ambata mana kissatu labaransa wa islamuhu da musulunci baki daya ووجوده النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل kaji bayan nan har ila yau wa wujudu nabi sallallahu alaihi wasallam ya bai zama annabi ya je taya annabi yaki annabin Allah
فقال له النبي صلى الله yanzu عليه وسلم wani makiyayin fa da ya zo gurin annabi malam bayan ya zo gurin annabi aka fita yaki dai ya kaje aka je ya taya annabi yaki ya baranta annabi yaki ana zaune sai wata ran annabi ya ganshi ya ce wane kai ne makiyayi kaza mun je yaki kaza da kai ka musulunta ai ya kamata ka je gida mana nan gaba kuma sai annabi ya gaya masa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da ot ila ga nage ya kamata ka je gun awakan naka tajidu an Allah ya dabe wafar ya zaka same su yadda ka bar wa kuran haka zaka tarar Mm.
فوجدها كذلك
ko waje da da ya koma ya zo can jeji sai ta da awakin sa yadda ya bari ko dai bai bata ba ga kuran kuma yana tsaye Mm.
وذبها للذئب شاة da منها
ya duba ya gani lada ya ce bari ya yanka kuran akuya daya eh a wancan karatun mu mun faɗa dani ne wallahi duk kuran zan ba awakin a to wanda ya mun sanadiyar musulunci da me zan biya shi shi kuran ne sanadiyar da mun na musulunta a dalilin kuran na je na ga annabi a dalilin kuran an je da ni yaƙi na faranta annabi yaƙi in dai na ga wanda ya tukwici ne zan ce da kuran kaga a dalilin ka Allah ya karɓi musulunci na a dalilin ka na je na taya annabi yaƙi abin da ya kamata a dabbobin nan na bar maka Mm, in yau ka ga guda ɗaya kana zo ka kama ka ci gobe ma ka iya rayuwarka ya yi ka alhamdulillah eh ni zan koma gurin annabi ne ce to yi kenan sai wata rana nan gaba dai na san ba za ka ci mutane ba wani awakin sun yi ka to salamu alaikum annabi ya rasulullahi ka da ga ya rasulullahi kuran na sadakarwa sai haka haka ya rasulullahi na bayi a gunka zan samu abin da ya wancan yi mana eh gunka zan samu abin da ya yi duk wanda ma al'ada haka yake in ka ba da abin ka karami sai a baka mai yawa amma baka daware ka ba da kaɗan mai ina za ka ba da mai ina za ka samu mai yawa ba ka ga annabi suleiman wata rana ya fito ran gadi malam sai ga dawakansa dubu dawakan idan sun yi tsaye wannan da kafa uku sun tsaya kafa ɗayan sun dan coge hidin nan yana kewaye dawakan dan dawakan ma da su zai je yaƙi yana kewayawa yana kewayawa ya zo kan doki ɗari bakwai ya yi azar bai yi la'azar ba sai rana ya je zai faɗi da ya duba bai yi la'azar ba ya ce ah garin duba wayannan dabbobin har rana ya zo zai faɗi ban yi la'asariya ba annabi Sulaiman ya ce in dai wa'annan su ne sanadiyan da za su hana ni na bauta ma Allah to bari na kauda su ne maganin su fadaka masakan bi su walla alaki yace duk wannan dawakan a yanka musu dawakan ake saran su ake soka su ake yanka su dama shari'ar su kuma cin dokin halal ne aka sadakar da naman dawakan doki dubun gaba ɗaya yanka su ya sadakar ina annabar wani abu ya higantar da ni da Allah yana sadaka da doki dubin sai Allah ya bashi iska guduhuwa shaharan warawa wa shara wa arsalna lahu ainal kidr aka ba shi iska nan gaba kuma ga da bai yanka wayannan dawakan ba bai ya samu wannan jirgin sama ba to kai ma kaga idan ka koma in ka sadakar da wannan tumakan sai annabi ya baka wani abu amma in ka koma ka rike tumakan har ka yanka wani wani abin nan kura daya sai ka- nan gaba sai ka zama mai tumaki sunanka mai tumaki sai ka ta zama a daji eh wannan basiran wannan wannan ba za ko Allah ne mantar da shi ko bai sani hakan bane ayan gaba wanda ya ma wannan hanya duk zaka ba a kuran kuma sai ka dawo gurin annabi ya rasulullahi ka faɗi yadda kai gaji ya rasulullahi a dalilin kuran nan na musulunta a dalilin kuran na zo gurin ka na biya ka yaki wannan kura alkhairin da ya min da na je duk dukiyar na ba wa kuran to in Allah ya yarda nake gaya ma annabi zai baka abin da ya wannan yau to amma kuma Allah bai zo hakan ba shikenan shi ne sahabin annabi ne ya ji daɗin sa Allah ya ba mu albarkacin sa
وعن أهبان بن عوف رضي الله عنه labari ya zo daga uhubana dan ausi dan kabilan ausiyawa yardan Allah ya tabbata gare shi ma sahabin annabi ne Mm.
وأنه كان صاحبا لقصة wanda aka wannan abin da ya sunansa uhubana dan ausi shine ma abocin wannan labari Mm.
والمحدث بها ومكلما زئد shine wanda ya ba mu labarin kuma shine wanda suka yi zance da kuran Mm.
وعن سلمة بن عمرو بن الأقوى رضي الله عنه labari ya zo daga salamata dan amro dan akawai eh yana gaya mana وأنه كان صاحب هذه القصة shi أيضا ma an ce ma abocin wannan labarin ne har ila yau وسبب إسلامه بمثل حديث أبي سعيد رضي الله عنه وسبب إسلامه دليل مسلمتين سكمين جزا حديث لنا أبا سعيد الخدري وقد روى ابن وهب مثل هذا فيما مالا دان وهابي يا رويت مثالا وانا حديث نكورا أنه جرى لأبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية مع ذئب وجداه أخذ ذيبا كما أكن يا فارا فاروا أنه جرى يا غدانا دا أبو سفيان دان حرب ما يفهم معاوية كنن رضي الله عنهما وصفوان دان أمية دا صفوان دان أمية ما زيدن تعالى دا كورا وجداه وانت سكا سامي أكذا زبيا yana nufin ba wai ya riƙa ba ne yana nufin zai rike barewa karka ce ya rike bai rike ba yana nufin rikewa ne mari ne murari'i ne ya zo da ma'anan mari نعم فدخل الزبي الحرم kaga ai bai rike ba ko yawwa bada kala zabayu wannan barewan zai yi gahara ne da ya yi gahara ne ya aka yi فانصرف الذئب sai wannan kura ya juya saboda ganin girman harami فأجبا من ذلك da yi abu safiyanan da yi wannan ɗayan safiyana dan umayyan shi ne za a kai tasmiya fa ajaba suka yi mamaki min zalika ga juyawar da kura ya bai gara ni ya bi barewan ba فقال الذئب sai kuran ya ce da su أعجب من ذلك محمد بن عبد الله بالمدينة يدعوكم إلى الجنة وتدعونه إلى النار sai ji ajaba min zalika abin da ya wannan mamaki ga annabi Muhammad annabin Allah dan sai da na Abdullahi yana Madina yana kiran ku ku zo zuwa ga aljanna amma kuna kiran sa zuwa ga wuta فقال أبو sai سفيان Abu Sufyan ya faɗa lokacin bai musulunta ba واللات والعزى لئن ذكرت هذا بمكة لا نتركنها قذفا yace wallahi yace yayi rantsuwan shi Abu Sufyana yace wallahi da ya rantse da lata da uzza la in zakar da haza in ya ambaci wannan labarin a Makka la tadarunna ka ku nufan Makka zai zama ba kowa yace kowa zai baje ba bayan Annabi ba zai faɗa ba wai to kaji mm وقد روي مثل هذا kuma الخبر hakika an zage ruwayan misalin wannan labarin ma وأنه جرى لأبي جهل وأصحابه shi ma ya gudana ga Abu Jahl da- da da irin magoya bayansa za ka ce ina hima ina wani asahabi ba wani da hira mutanensa kawai magoya bayansa ya hiye yana da wani- wani- yana da wani sahabi ne ba da kawai Abu Jahl da faran da ya hiye hi za ka ce da mutanensa mutanensa ba wani mm.
وعن عباس بن مرداس akwai labari ya zo daga Abbas dan Mirdasi لما تعجب من كلام رمال صنمه وإنشاده شعر الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم
lama da ajaba yayin da ya mamaki daga zancen rimaru gunkinsa wanda da rera waƙansa da yayi a cikin waƙan nasa yana ambaton annabi sallallahu alaihi wasallama فإذا دائر سقط sai ga wani tsuntsu ya faɗo فقال يا عباس أتعجب من كلام رمار ce ya ba yanzu kana mamaki ne ga zancen jimari نعم ولا تعجب من نفسك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
kaji haka yanzu ba za ka yi mamaki ga kanka ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ka yi يدعو إلى الإسلام وأنت جالس yadda ga annabi kullum yana kira zuwa zuwa ga musulunta wa anta amma cewa kai jalisin kana zaune ba'idan a nesa an maƙamal marami Mm.
وكان سبب إسلامه
aka ce shine dalilin musuluncinsa Mm.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما labari ya zo daga jabir dan abdullahi al-ansari a ruwayin imamu bayaki radiyallahu anhu ma yardan Allah ya tabbata gare shi da mahaifinsa Mm.
عن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم
an rajul ga wani mutum wanda adan nabi ya zo gurin wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam na'am وآمن به وهو على بعد حصول خيبر wa amana bihi ya ba da gaskiya da wannan annabi namu lokacin annabi yana shayin biranen kaibara Mm.
وكان في غنم يرعاها لهم yana cikin tumakansa wanda yake kiwo Mm.
فقال يا رسول الله كيف بالغنم faƙala da ya zai imani ya ce ya rasulullahi ya manzan Allah kai ba bilganami ya zan yi da wannan tumakan na miƙa yi zuwa ga masu su قال آتم وجوهها
Annabi ya ce idan tun da kai mai asako ne na gari kuma lokacin dawansu gida ya kusa su dabbobin nasa ka seta su inda garin nasu yake kurin ka kora ka kyale eh ka seta su daidai bangaren garin nasu Mm.
فإن الله سيودي عنك أمانتك ويردها إلى أهلها
idan ka sai ka suka kyale su fa inna Allah za yi wadiya ga amana wannan amana da masu a sako na gari suka baka to Allah zai mayar musu kayan su wai radduwa zai mai she da su ila ahliya zuwa ga masu hi Mm.
ففعل sai ya aikata فسارر كل شاة أتى دكلا إلى أهلها ai da yayi yamma sai kun rurururu suka da kowane akuya sai ya je gidansu wanda ya je gidansu dan magarba sai kowane akuya ya je gidansu Allah ya kora akuya yanzu ka je duk lokacin da aka baka amanar Allah eh to in Allah ya yarda ka ce za ka rike amanar Allah dan da wani abu ma ka kora zai je gidansu kar ka damu in dai ka zo nan garin ka ga hankalinka ya kwanta Hausa suka ce na ji daɗi ana saba ba kamar garin ku kiran ka zo eh kar ka yi tsammanin ko matarka tana gida ba ne ka kyale in ta maza kace za ta je gidansa za ta tafi lafiya ko garinsa ne zane ma za ta je garinsa lafiya ba komai ba komai kar ka bari ka zo ka zo kana ta tunanin wani abu ai in na zo ni ya zan yi ko kuma abu kaza ba inda ya in dai gurin na Allah ne ai ka zo gurin Allah amanar Allah in dai kai imani da Allah amanar Allah zai mero da masu shi ba gani a sayyid Buhari hakan ya zo wani bawan Allah ya riga ya karɓi kuɗi a gun wani bawan Allah to kuma wannan kuɗin da ya karba sun yi alƙawari ne na bahi in lokaci kaza ya zai mai da kuɗin malam zai mai da wannan kuɗin to yi ne kuma da suka yi alƙawari kamar yanzu da rana haka yau ne rana alƙawarin ya ce to bari mu je da ya je kuma sai mu kwatanta da kamar wannan garin namu na kura digi to mai wanda suka yi alƙawarin daidai a zahar zai zo da ya zo bakin kogi ya gani ya leƙa ya leƙa wanda suka yi alƙawarin bai zo ba to da bai zo ba yi kuma wannan kuɗin nasa ya rasa yadda zai je ne fara takarda ya rubuta wasiƙa da ya rubuta wasiƙa sai ya sa kuɗin a cikin wasiƙa shi kenan sai ya sa takarda ya ɗaure kamar leda ne a zamanin da namu sai ya sa to sai ya nemi bagajimi na itace a bakin hutar sai ya duba cikin bagajimin sai ya rarike cikin bagajimin sai ya sa wannan wasiƙar sai ya toye nan da nan ɗin shi kenan ya ɗau wannan bagajimin ya ce Allah mun yi alƙawari da wani zai zo ya karɓi kayansa bayan hayi bai zo ba kuma alƙawarin da muka yi lokaci yayi Allah saboda haka ni baya nan to amma Allah kai ne gahi na baka dukiyan Allah ka bashi ya dauko ga jama'a ya jefa a kogi kurin kurin sai zo gida ya zauna to baga jama'a yana tafiya yana tafiya yana tafiya yi gwan wancan daidai da asar karfe hudu sai ya zo da ya dawo ita mun yi alƙawari da wani a hayo bari in je bakin kogin jira shi ko yanzu jirgi ya kawo yana leka ba jirgi sai ga wani abu baki ya ce bari in jira ko wannan jirgin ne abin baki yana zuwa yana zuwa iska yana turo shi da yace a a he ma ba jirgi bane ba gajimi ne to amma bari in tsaya tunda a gidana ba itace ko na dauka na je na kai a yazo a mun aikin abinci da yi da bagajin ya zo bakin kogi ne ya dauka ya dora kansa da ya je ce da matarsa ka je ka samu wani ya ce na je bai kullo ba kuma da na ga maimakon na dawo yanki da na ga bagajini shi ne na dauko dama ba mu da ya dace faskara mana ya sa gatari da ya faskara sai ya ga abu baki ya ga wani abu fari a cikin ce to wannan menene da ya bude wasiƙa ne ce wani mun yi alƙawari da kai za ka zo da agaran baka kuɗin amma baka zo ba amma kuɗin naka na ba Allah ina sa rai in Allah da zai baka ni ne wani ya ce kwarai Allah ya bani da bayansa ya ce kwarai Allah ya bani shi kenan ya ɗau kuɗin sa kuma ya fuskar itacen sa ya ci ka ba Allah amana Allah ba zai bari ba to ya za in dai ka zo nan garin ko a garin ku ne ka bar gidanka ba a kulle ba ka daina tunani eh in ba a kulle ba ko yagon ka ko gidanka ka ce na bar Allah jiya sai na dawo zai tsere ma yadda kawai da haka za ka tarar haka za ka tarar Allah zai kare ma kayanka insha Allah to kun ji saboda haka ya haka yi wa an ana sarari Allahu anhu labari ya zo daga Anas yardan Allah ya tabbata a gare shi yana cewa da kala nabi sallallahu alaihi wa sallam
ikon Allah wala sai daga jana kawai sunan annabi Muhammad Eh, sai ka je garin ku za ka yi bakin ciki ka je gari hiru malam ba ba ba matsin komai san an jima sai dai ka je wani ya yi ihu ko ka je wani hayaniya a wani wuri ko ka je wani burr wani babur ya fice da an daina yanzu a nan eh sharru ma in ka zo ba za ka je firan kowa ba sai firan manzon Allah daga ka ji an ce annabi ya ce ko wani ya ce annabi ya ce shi za ka ji duk bakin cikin ka kafin ka bari fa babu ya tafi ba da wani karsayi in jinin ka yawo ka bar nan garin eh jinin ka har za ka je ka ce likita zai ce saukan yayi yawa a hankali a hankali sai mu sauke ma jinin ka in ma suga ne ya kama ka ka zo sugan zai tafi garin su Allah zai baka sauki ka zo ka ji in ba wannan bane kuma Allah ya sa ka ji karatun namu to ka dinga lazumtan sa karatun mu na ashaba ka dinga sauraro eh ko a gidan naka ne bakin cinkin ka zaka ji ba wani hawan jini wani mene bature da yanzu yana bada mutane sai jinin ka ya kama sa ka kallon bidiyo ka je ka mutu wai za a ce ka dinga kallon bidiyo kai ka je kana kallon kaburi don ka mutu ba to ka yadda jinin ka yawo kai ba azabirin layi ba kai ba salata nawa ba ba nafila ba kurin ka je kana kallon kuma wani yahudu ga jinya ga ga mutuwa ba imani kai ba haka zai yi bayi dama san duniya ne yayi ba wani abu ne duk lokacin da kana tsoron asara a duniya to jinin ka zai hau in ka kallafa da kan duniya yanzu jinin ka ya hau ko kuma wani abu da kake sa rai da yi baka samu ba kana tunanin zai yanzu nan ka ji an ce a blog din ka ya hau yanzu ka zo ka ce da mu jinin mu ya hau inda kalle mu sosai da gani ai hausa suka ce da gani babu tambaya gonar manzon Allah kai ina jinin zai hau to ya hun ya isa sai ina a to sai ina jinin zai hau an sa firan annaba a gaba da dare annabi da rana manzon Allah ka ji mu gauma nan kai ka ce buski muka ci duk da ma wani yayin shinkafa muke ci wani yayin so muke ci amma karfi ga gani mana sai na jinin zai hau to kai da ma tsoron asara kake da abin da kake tsoro dole ya same ka eh in kana so kai ma jinin ka kar ya hau kar ka yadda ka dinga lissafa asara a matsayin riba riban asara ka zauna haka za ka wanye lafiya yi mana akwai wani daraja da ya wuce duk abin da zaka nema Allah ya baka annabi ka ji riba amma an baka labarin wani abin ka ka rasa wani ne ne har kana ta da hankalin ka kan abin duniya abin da zai da ka mutu ma za a fito da wani sabon abu yi mana in kana ga ka samu wani abu kuma sai a faɗi wani abin da hankalin ka ma zai tashi kamar da hankali ka watsar ran da aka ce wani asara aka yi wani abin ka ya faɗa kai ce alhamdulillah yanzu na samu daman bautan Allah sai ka fitar da abin a ranka wane ai amma azara ka zaka ce na gode wa Allah na gode wa Allah Allah ya musanya mu mai yiwa hakan shi yafi mun alkhairi Allah ya sa hakan shi fa alkhairi haka za a ji Allah ya sa hakan shi fa alkhairi kamar da aka ba mu labarin wani bawan Allah akan isa jaji ma ji ba mu labarin Allah ya sa hakan shi fa alkhairi wani bawan Allah ne aka yi shi wannan bawan Allah da aka yi Allah cikin ikonsa sai kasance yana da abokinsa to shi wani abokin da aka dan sarki ne dan sarkin sai Allah ya jarabce da wannan bawan Allah da yi duk abin da gazogunsa zai ce Allah ya sa hakan shi fa alkhairi sai dan sarkin kuma sai ta ta hada su suka zama abuta abuta suke tare to ka san mutum kana abuta da yi in kaga abun da yake yi kai ma wannan abun dole in abutan ya tabbata za a ga wani abin ranka ya kwanta har sai wannan bawan Allah yake fita farauta suke fita da dan sarkin farauta da abin da kai maka ce Allah ya sa sai ya ce Allah ya sa hakan shi fa alkhairi abin da zai gaya ma kenan da suka tafi farauta da suka je farauta Allah cikin ikonsa dan sarki dai Allah ya kawo kaddara faduwa yi ya aka yi har ya kai ga hannunsa ya kare har ya kai ga aka yanke masa hannu kudu ba da aka dawo ubansa ya gani aka ji aka same ya ce abokina ka ga halin da zan ci kai na ya ce Allah ya sa aka yi ba alkhairi ya ce kai abokina da hannu na biyu shi ya fi alkhairi ba da hannu ɗaya ba yaya an yanke min hannu na guda ɗaya ka ce Allah ya sa aka yi ba alkhairi ya gaya babansa aka kama abokin aka ɗaure me ya faɗa ce gaye gaye aka daure da aka daure ya ce Allah ya sa ga yefa na kai ne sai sa ga yefa na kai yana daure dan sarki ya samu jinya ya warke da ya warke dai wannan farautan dai ya kwanta a ransa ya ci gaba da fita farauta da ya je farauta kuma wani bawan Allah irin masu kama mutanen nan ya sa a kama masa mutum za a kawo a irin tsafe-tsafen su an nemi wani irin mutum da ya kamata a kawo to sai suka kama suka kai wannan dan sarkin yana baro da kama kai an danne ya za a yanka yi shi wanda ya za a neman mutum din da ya duba ya gani ya ga hannunsa ɗaya ne ta kai ni da na je ku kamo min mutum mai hannu biyu ko a kamo min miskini lamarin namu wannan ai tsafin namu ya ce ai sai lalace ko ka ke ya ce mutum mai hannu biyu nake so ne akwai kamo mai mai hannu ɗaya sai aka sake shi da aka saki ɗan sarki ya zo malam yana zuwa ya ce a fito da wannan mutumin ya ce baba ya haka ya ce ahi Allah ruwa mun asiri da hannu na biyu ahi da an yanka ne ahi hannu ɗayan alkhairi ne ya ce a fito da abokina da aka fito da abokin na zai yi kuka ma yake yi ya ce kai Allah ya ma albarka ce kai ni bai za ku ce murna da ni ba don an kulle ni a gurgurgun ba da da ni da yi muka je farautar ai ni ne hannu biyu za a yake ni kullum da aka yi a yi ya fi masa alkhairi kullum da tare suka tafi idan an saki mai hannu ɗayan ka ga dai wani mai hannu biyu ba za a sake shi ba to a rayuwa ga yake da abin da kake gaji Allah ya sa hakan shi ba alkhairi kai haka in asara ya zama kalin sa baya haka sai ka zauna lafiya amma ka makale wa san duniya ta ya za a yi jinin ka bai hau ba san duniya ne ka taba ganin a tunanin lahira jini ya hau a wannan hawan jinin da menene ba tunanin lahira ba ne na duniya ne in kuma kaga mai tsoron lahira ne Allah ya daura masa to kaddara ce amma ba yawa ga masu tunanin lahira sai ga masu san duniya Allah ya ganar da mu imana duk lokacin da ka zo ana irin wannan karatun duk jinyar da yake damu ka Allah dauke maka yi dai alfarman wannan annabi na kuma idan Allah ya sa jinyar ne ya dame ka ka zo nan garin ana karatun ashaba in ka zo ka nemi ruwanka ka ajiye kusa da kai idan mun yi karatun mun sha ka yi tawassali da wannan ruwa wannan karatun da ake da tarihi nan na yi tawassali da annabi Allah kamar lafiya ka dinga yin wannan ruwan kowane irin jinya ne Allah zai baka sauki ko ma koda ne ko ma es ne ko jiwon hanta ne ko jiwon hanji ne ko ma wani iri ne ka zo muna karatu ka ajiye ruwanka in an gaba alfarman annabi ka yi tawassali ka sha ka gani ina marasa lafiya sun zo su ji karatu gari ba biyu ga za ka samu sauki ga kusanci ga annabi Muhammad dan kuma ni na gaya ma duk mutumin da yake da jinya ya zo da ruwan sau daya sau biyu sau uku to bari ka gani in ya warke ba zai iya zama a garin su ba sai ya zo kuka da ban ai dama rayin zuwa kusan ne a dalilin jinya ka zo amma Allah ya yarda in ka warke nan ne zai zama gurin zuwan ka eh sai ka ga san annabi abinda ka zo da yi din har ka manta kuma Allah ya jefa ma san annabi Muhammadu وأن أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم kana jin wannan baka warke ba malam ka ji tsigan jikinka yana tashi Allah sarki sai aka yi da kala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah ne ya higa ina ya higa a'ida ansari annabi ne ya higa gadalan din wani mutumin Madina bustanu wahida min al-ansar gadilan ɗan uwa na ɗaya daga mutanen birnin Madina da hi da waye وأبو بكر وعمر ورجل من الأنصار رضي الله عنهم to wannan gadilan ɗin da annabi ya shiga ba yi kaɗai ba ne wa abubakar da sai na abubakar wa umar da sai na umaru wa rajulun min al-ansari da wani mutane daga mutanen madina ma hu tare da hi وفي الحائط غنم فسجد له a wannan gadilan nan akwai tumaki ai da annabi ya ga da sai da abubakar da sai na umar da sauran jama'a tumakin nan gaba ɗaya suka zo gaba annabi suka yi sujada gaba ɗaya suka zo suka yi sujada a gaban annabi muhammad kaji ikon allah فقال أبو بكر نحن أحق بالسجود لك منها sai sai na abubakar ya ce ah ya rasulullahi ai ba wannan tumakan ne ya dace su ma sujada ba mu ne ya dace mu zo mu yi sujada a gaban kayi ba wannan tumakan ba الحديث har zuwa ƙarshen hadisi وعن أبي هريرة رضي الله عنه to kai ga labari ya zo daga aba huraira yardan Allah ya tabbata gare arwawan bazari da isnadi kyakkyawa دخل النبي صلى الله عليه وسلم
Allah ya samu ma annabi ya shigo ya ji ba yake annabi ya shigo annabi ya shigo to Allah Allah ka sa annabi ya shigo gurin nan tun da dai maganar na ya shigo nan dai ake yi to ya shigo Allah mun roki alfarma saboda matsayin zatinka an ji annabi ya shiga nan ya shiga nan to Allah ka sa wannan gurin namu annabi ya shigo Allah ka sa annabi ya shigo ko a idanun zuciya mu samu ganin annabi yi mana an gani ana faɗan abu abun ne akwai alama yi annabi ya yi go ya yi go to Allah mun roƙe ka Allah ka sa annabi ya shigo Mm.
حائلا فجاء بئر فسجد له
annabi ya ga wani gadalan mana yana ya ga gadalan sai wani raƙumi ya zo ya sajada a gaban wannan annabi namu Mm.
وذكر مثله zalan wannan yi ma ba huraira ya ambato Mm.
ومثله في الجمل عن ثعلبة بن مالك labarin hakan ya zo da raƙumi daga sa'alabata dan maliki kamar a ruwayan abu nu'aymi da ya rawaito وجابر بن عبد الله ويعلى بن مرة وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم a wannan ruwayan ya zo daga jabir dan abdullahi al-ansari a ruwayan imam ahmad da darani da bazari da baihaqi da yula dan marra a ruwayan ahmadu da hakim da baihaqi da isnadi ingantacce da abdullahi dan jafaru a ruwayan imam muslim da abu dauda قال وكان لا يدخل أحد الحائض إلا شد عليه الجمل wakana shi wannan raƙumin la ya rugu da ahadin ahidin ba wanda zai ga wannan gadinan nan in dai kai ga illa yadda alai wala raƙumin zai yi kanka ka san yi raƙumi yayi kanka ba yadda ka san ban- ka- soro ne yake bin kanka zaka idan idan tsoron kawai waya Allah duk ko ina raƙumi za ka gani a raƙumi bai taɓa bin ka bai idan ya bi ka duk inda kawai ya raƙumi za ka gani a gurin in kai nan ɗin ma sai ka ga nan yake in kai nan ɗin ma nan yake wallahi tafiyar ma sai ka kama sai ka dinga haka ba kana haka ko ba za ka faɗi ba za ka iya gudu ba to amma wanda suka saba da raƙumin in raƙumi ya bi ka duk inda ka ga kargo ko tsabara nan za ka dosa in ka je shi kan ne a sama haka to in ka je ka faɗa wannan kargon fabaya sai ka yi gaba sai kamar ina sai ka sa in ya zo kurin kargon zai faɗa ya dinga dandakewa ya dinga bi yana so da haka ake tsira Eh, kara raƙum yana bin kan fitar da bishiya ka fice in ka zo kan wannan tsabara ne kargo ne sai ka yi tsalle faya ka fada to ya ji a kunnensa to daga nan kuma sai ka tashi ka gudu to in ya zo shi kuma ya san kana ji gub zai fada kuma in ya fada fa baya ganewa kana nan ko baka nan ya dinga tumurmuso tumurmuso yana yi yana yi da haka ake gudu a raƙumi eh in raƙum yana bin ka kare na garajen higa daki in ka higa daki ka nemi gatari ka fasa ka gudu ya zuwa zai kofar ɗakin ya zauna ya miƙa kansa yana haka da kai in dai ka zauna kofar ɗaki ya higo to wallahi an jima kaɗan ya- sai ya miƙa kansa yana lalamawa kuma zai kwana biyu bai tashi ba kofar ɗaki Eh, to ya zan kai ga inda in ɗakin na tsoro ne ko na abu ka nema da wani bulo ko da kafan ka kai dabara ka balla sai ka fice kar ka zauna kwana uku zai ba zai tashi yunwa ma zai kai ya gaya ka kuma yana jin motsi in dai kana motsi ya sani shiru zai zauna kuma ko kyanwa bai fi zafin nama ba don wannan kansa da ya sun kuwa haka kyanwa ba ya iya tsallaka raƙumi ai duk zafin naman kyanwa in yi za ka zai bage da wuya ka daina gani ya yi likimo za ka gudu duk ka zo a hannunsa ya kai shekaru ya kama ka to kuma wannan raƙuman duk wanda ya je wannan gadalan ɗin to raƙuman sai ya yi kansa sai aka yi فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ya gaba da labari ba duk wanda ya zo gadalan raƙuman yana kansa sai annabi da ya ji labari sai annabi ya ga gadalan ɗin bari mu je da raƙumi zai yi fa da kalan nabi sallallahu alaihi malam ga annabi muhammadu ya yi goga da nan ɗan annabi ya shigo ga kuma raƙumin yana ciki sai aka yi دعاه فورأى مغفره على الأرض وبرك بين يديه فخدمه annabi yana zuwa annabi da awo sai annabi ya kira wushi ya ce kai raƙumi zo saboda ni arwa da ya zo leban sa wani a ƙasa ya je bakin haka hankali a hankali yana sujada da haka ya zo gaban annabi maka damahu annabi ya ɗauki wannan akalan ya ɗora masa ya aka yi وقال ما بين السماء والأرض شيء إلا يعلم أني رسول الله إلا آتي الجن والإنس wakala sai annabi ya ce ma bai na zama wal arabi ya ce duk duniya kenan duk duniya illa ya alamu ba wanda bai san cewa shi manzon Allah bane an yi rasul ya ce kowa ya yarda cewa shi annabin Allah ne sama da ƙasa kowa ya yi imani annabi ya ce akan cewa shi manzon Allah ne illa wanda suke man jayayya annabi ya ce afiyar jinnu wal insa sai dai wanda suka saba mun mutane da aljini ba mai jayayya ga annabi daga mutane sai aljini amma kowa ya bi manzon Allah kowa ya ji wanda bai miƙa wuya ba daga mutum sai aljan sai aljan mutum kuma ga nan annabin nan dan mutum nan aka aiko shi amma mai tsaurin kai sai dai mutum nan amma ga raƙumin ga yin da yake yana zuwa ya miƙa wuya aka ɗaula aka laka jefa masa
ومثله عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه Misalin haka ya zo daga Abdullahi dan Abi Aufa yardan Allah ya tabbata gare shi yana cewa وفي خبر آخر في حديث الجمل kuma a wani labarin da ba wannan ba ya zo a labarin jamal na raƙumi.
أن النبي صلى الله عليه وسلم
annan nabiya wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam annabi kana yana cewa سألهم عن شأنه فأخبروه أنهم أرادوا ذبحه sai annabi ya tambayi raƙumin ya ce to kai wannan raƙumi me yasa ne duk wanda ya shigo wannan gadalan nan sai ka bihi da gudu me yasa ya ce ya rasulullahi ya ce mutanen nan ne suna nufin za su yanka ni ni kuma tun ina yaro a gidan nan ni nake ni nake labto tun ina yaro ake labta min kaya daga wannan kasuwa zuwa wannan kasuwa yanzu na girma na ji labarin sun ce za su yanka ni kwatan kai ne sai ya za a ko dabba ne kar a kusa da dabba ka ce za ka yanka ko zan yanka dabba nan ba kyau yana je me ruwa ne ba zai yi ba kar ka zo da wuka kana mai ba a yin haka eh shi imani yana da daɗi amma za ka yanka dabba wannan ragon yanzu zan yanka ya kar ka yi haka ba ka san irin baiwar da Allah ya masa ba kar a jarrabe ka da abin da kake nufi za ka yi masa saboda haka ka dinga ɓoye wuka kuma dabba a daina gaya masa cewa za a yanka shi ko na layya ne wannan dabba na layya ne kace na layya ne kace ai dabba irin wannan da shi za mu yi ibada shi ya na layya da shi ake ibada ka nuna abin na daraja kar ka nuna na gatsali na cewa ko za ka yanka shi ko wani abu hima rai ne yadda kake da rai hima rai ya riƙe to ba a yin haka ya ce ya rasulullahi ya ce mutanen nan so suke su yanka ni shine dalilin wannan mm.
وفي رواية
Mm.
أن النبي صلى الله عليه وسلم
anna nabiya wannan annabi sallallahu alaihi wasallam قال لهم إنه شكا كثرة العمل وقلة الألف qala lahum sai gaya musu inna wujaka ya kai ku gane kasar da lamalin sun dame da yawan aiki wakilin da alaga ko ba ba ya abinci ya ciye koshi wa bi riwayatan أنه شكا إلي أنكم أردتم ذبحه بعد أن استعملتموه في شاك الأمل من سببه
annahu shaka ilayya anna cewa an kai ku gane ya kawo ku gane ilayya zuwa gare ni anna kuma aratun ku kuna nan zawo za ku yanka shi ba da an izamalu bayan kun yi aiki na wahala da irin su ban ruwa shi shagi lamar aiki mai tsanani nin sagare tun yana yaransa ya kai Faƙalu Yuna.
na'am.
suka ce kwarai abin da ya faɗa ma gaskiya ne ya annabin Allah وقد روي في قصة الأرباء kuma an samu ruwaya daga labarin wannan taguwar na annabi sunansa arba'u Mhm.
وكلامها للنبي صلى الله عليه وسلم
wa kalami hada zancanta da ta yi linnabi ga wannan annabi na sallallahu alaihi wa sallama Mhm.
وتعريفها له wa بنفسها tarihiya lahu bi nafsiha tana bayyana kanta da halin da take ciki ومبادرة العشب إليها في الرعاء kuma ba da ratu da rige rige al'ushubu na dausayi ilaha zuwa gare ta fi a cikin ciwo Mhm.
وتجنب الوحوش عنها idan taguwar annabi sunanta arba'un duk lokacin da taguwar za ta je kiwo inda ta je kiwo taguwar malam daga zakuna da kuraye sun ganta sai gudu sai suna ke ki zo ga taguwar annabi ta zo jeji mu bar mata jeji mu bar mata ta kiwo eh da kuraye da zakuna daga sun ga taguwar nan duk gudu za su yi sai ka ga wannan zakin ya samu wannan kai maza kamar jejin taguwar annabi muhammadu ne kar mu yi laifi a gurin Allah sai dabbobin dajin su koma gefe a ji a bata sai ciwo taguwar annabin Allah ne Eh, jama'a Allah mun gode maka haka suke mata mm.
وندائهم إنك لمحمد dabbobin dajin suna kiran ta sun tace ya kuke guza ya ce a to wani dai sai su kira ta ai ke ta annabi Muhammad ce shi yasa muka bar miki jeje shi ciwo daga baya mu a zo jejin eh ai ke ta annabi Muhammad ce shi yasa muke girmama shi to jama'a ku duba ana girmama taguwar manzon Allah dabbobin daji ba in tana kiwo suna girmama ta ba za zuwa ku zai me yasa ku mutane ba za mu girmama annabi bane a gane dai dabbobin daji suna girmama taguwan annabi ya kamata mutane a taru a girmama annabi Muhammadu ba eh duk da yadda kake yi ka ƙara inda akwai wani abu na girmamawa wanda ni da kai ba mu san girmamawan ba ne ma ka dage mu girmama annabin Allah ga kuraye ga zakuna suna girmama taguwar annabi Muhammadu ai mu ya kamata mu girmama manzon Allah Mm.
وأنها لم تأكل ولم تشرب بعد وفاته حتى ماتت annaha cewa ya da da aka bata labarin annabi ya koma ga Allah wala wannan taguwan lam ta gulba ta ci abinci ba walam da yarba ya ruwa ba haka nan ita ma ta koma ga Allah ta ce annabi ya koma ga Allah ne zan yi rayuwa a duniya daga cewa annabi ya koma ga Allah taguwan bata ci ba bata sha ba haka ta mutu to jama'a mu ne ba ya kamata mu dinga wannan tunanin ka ji annabi ya koma ga Allah ka hana kanka cin to ka hana kanka shan ruwa ka nuna bakin cikin ka mana fiye da wannan taguwar Mm.
ذكره الإسرائيلي
Malam Ibrahim ne ambata mana.
وروى ابن وهب Malam dan Wahabi ya rawaito mana.
أن حمام مكة Kaga ta tabaran maka.
أذلت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتحها فتحها Ran da aka samu buɗin maka. Eh an ce maka da yaƙi annabi ya zo daga Madina ya dawo zuwa maka. Da tabaran sai suka taru guri ɗaya suka ce kai. Ku zo mu ba da gudunmuwa fa. gaba ɗaya tattabaran suka taru suka yi wa annabi inuwa suka ce eh, annabi ya kalle su suna bada ta- suna haka da fuka baki fat fat fat kasa iska sama sun yi inuwa kyam suka ce to me mu me amfanin mu yau suka ce ku zo gaba ɗaya malam ka duba kan annabi tattabaru na maka sun taru an bar ɗakin kaba duk inda ka gani tattabaran nan yayi haka ana wa annabi inuwa suna neman albarka eh annabi ya musu albarka to shi yasa in ka je maka ka ga wannan tattabaran sai ka sai alkama sai ka watsa musu ka ce ranar budin maka mun ji kun yi wa annabi inuwa iye to mu ma ga wannan alkaman Allah ya ba mu albarkacin ku eh shine dalilin zuba wa tattabaran alkama saboda ranar budin maka sun zo sun yi wa annabi inuwa kai ma ka nema albarkan tattabaru ina fata kun fahimta Mm.
فدعا لها بالبركة Annabi ya musu addu'a ya ce to shikenan yanzu wannan gudunmawan kuka mun to Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka to kaji dalilin da yasa ta tabarra suka samu tabarraki kenan Mm.
وروي عن أنس وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعور رضي الله عنهم an samu ruwaya daga Anas da kuma zai da dan arkam da mugira dan shuba arwaya ibn sa'd da bazari da tabarani da bai haki da abun nu'ami a dalailin nubuwa Mm.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
jama'a shugaba صلى الله عليه وسلم annabi yana cewa ai ifan Allah da manzon Allah yana magana sai ku saurara da kayin kunnen ka
أمر الله ليلة الغار شجرة فثبتت تجاه النبي صلى الله عليه وسلم
kaji amar Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya umarci lailatul gari daren da annabi ya shiga kogo shajaratan itaciya fa tazbutu ta tabbata ta jahin nabi nan a gaban annabi a take itacen a lokaci daya a lokacin kullum ta zo ta sai tsakanin annabi da wannan kafirawa فسترته وأمر همامتين kuma itacen ta tare annabi wa ma rahama Allah ya umarci hamamatai ne wannan ta tabaru guda biyu ko kuma kurciya guda biyu فوقفتا بغا- بفم الغار wannan kurciya suka tsaya bifan milgari a kofar kogon suka tare to yasa duk lokacin da ga kurciya a gidanka to inda yadda za ka gyara mata gidanta ka gyara da an kun zo gidana duk wani abin da na sa na kurciya ne to sai har biya suka zo suka kwa- suka kore min kurciyan amma ni na fi son kurciyan to abin da Allah yi ne mai kyau har biya da ƙarfi da yaji suka zo suka kore mana kurciyan to yasa duk lokacin da ga kurciya ko a hannun yaro ne ko a- a danko ya harba to ka siya ka yanta ka sake shi saboda yawa annabi hidima eh akwai malamin unguwan ba malam ba na haka yake in dai ganka da kurciya ya ce kai kai are are wurin na wurin kalari ne ga ni na yake ne sai ba kudin sai ya saki kurciyar yana haka mu ba mu sani ba yau ga himin tarar mun tarar in dai ganka da kurciya zai biya kudin sai ya saki ai eh ya ji abun malamansa to ga dalili na yau dalili wa zalika kuma mun tarar duk lokacin da ka kurci a gidanka ka gyara masa gida yayi wa annabi hidima fa kai ma ka mata hidima a dalilin hidimar da kai wa annabi sai Allah ya baka shi ne yayi kurciya Allah mun gode maka
وفي حديث آخر ya zo a wani hadisi daban وأن العنكبوت نسجد على بابه wa an al'ankabu da gizo gizo na zaje ita ce ta yi saga ala babiya kofan kogon wannan Mm.
فلما أتى الطالبون له ورعوا ذلك قالوا لو كان في عاد لم تكن الهمامتان ببابه
falama ta ɗalibu da lahu yayin da masu neman sa suka zo amma fa wannan neman ba na alkhairi suke ba su mu kuma muna masa nema na alkhairi dama lokacin kuna nema ne ku shirya wara au zalika suka ga wannan abu ga kurciya guda biyu ga sakan na gizo gizo kalu suka ce lau kana bi a hadin ai da a wannan gurin akwai mutum guda ɗaya lam ta kuma ma mata ni bi bayi ba yadda za a yi wannan kurciya guda biyu su zauna a kofar kuma da kwansu mm.
والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامهم
wannan shi kuma wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam ya zama wa kalamuhum annabi yana jin zancen su Mm.
فانصرفوا Sai suka juya Mm.
وعن عبد الله بن قرء labari ya zo daga abdullahi dan kurbin yana cewa قرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
kai jama'a Allah mun gode maka akwai dadi a nan kullum ka ji annabi muhammadu Malam, wannan lamari wannan lamari a gode wa Allah ai mutanen da suke karkara da gari da suka rasu za su ji daɗi su ji alar da nan bayan an binne su muna kama sunan annabi da abin a zo da su ne duniya da sai sun gode eh Allah zai aika musu gudunmuwa to duk musulmin duniya ma zai ji daɗi da wannan karatu da ake yi mana kai kuma yanzu a ce kana duniyar ba wai baka nan ba da wanda baya nan ma fa a kabari da abin ka tayayi ne zai zo nan wallahi zai zo. wanda yake kabari da zaka tayayi da gudu zai zo nan hankalin su yana gurin nan yi mana to kai kuma da Allah ya ka araye kana nan ka gode wa Allah mana ne kake nema ne ne kake so Allah ya baka ka zo ka ganka a wannan zamanin ba fa labari ya ka baka ba fa. ba kuma wai bane ba da kai ake wannan karatun kana nan wallahi ka lansa ba Allah ya ma baiwa yi mana inda za ka gane Allah ya ma baiwa sai kaka ya yi mana ka ga homa jin gari gari mana da mota wannan karatu ya je musu wannan garin su zo su koma wannan su zo su koma wasu mu yi kiliya da su wasu su same mu a gida wasu bayan mun fita su dawo tun da safe da wuni ake mota ba a yanke ba kuma nan din za a zo to kai kana nan din me kake so me kake so iman ai da Allah ya ba- ya kai ka wani gari ya baka miliyan goma gwara muna zaune da kai a nan baka da fili ka bi yi mana to abin da kana gan ba nan kake ba sai ne amma ka zo ka ji ana maganar annabi mana kamar yau annabi ya zo duniya za ka ji daɗi a ranka kaman ka ai zamani da annabi muhammadu yi mana wannan daraja ai daraja ce Allah ya muku mu gode wa Allah sai mai rabo fa sai mai rabo ana wannan ana wannan aka ce mun yi zamani ɗaya da ku ran da kwana ya gare duk mun tattara a zamani ɗaya mun koma ga Allah ai abu mamaki yi mana bayan mun koma ga Allah inda wani wanda ya taba jin karatun nan ma sai an tambaya ce wai kai ka taba zuwa karatun nan ka taba ji wannan masu karatun ma kana da labarin su kuwa a ce kun yi zamani da su to wannan mutumin ma abin kallo ne abin kallo ne iko wannan fa yayi zamani da masu karatun nan fa wallahi tallahi mun mun gansu ko na gansu ko mun yi zamani shi ce da kai daraja to ya kai kuma da mu da kai gaba ɗaya mun tattara mun je lahira malam aje a tattara mu guri daya ai mu gode wa Allah mu tayi a gaban manzon Allah aje ga hinan mun tayi mun je me ake nema a wannan ƙarshen zamanin baka rigingimin na zamani baka wani rigima wanda baka san kansa ba baka san hawa baka san sauka ba kana wa al'umma annabi addu'a muna zaune da kai muna jin daɗin firan annabi to akwai abin da ya kai wannan daraja ai Allah ne ya zaɓe ka in dai kaga ana haka Allah ya zaɓe ka dukkanin mu masu laifi ne amma dalilin kama sunan annabi muna sa rai Allah zai yafe mana eh Allah zai yafe mana a kama sunan annabi Muhammadu ka ji malam ai ka ji tsigar jikinka yana tashi hankalinka yana nan mu zauna zaman fa ka gane fa dan annabi fa aka zauna a zauna dan manzon Allah ba wani mai kuɗi ne ya ce mu zauna ba ba wani ɗaura auren wani muka zauna ba ba wani sunan wani muka zauna ba ba taron wani ne ya zauna da ba wani ne ya ce mu zauna zai ba mu kuɗi ba wannan taron mun zauna dan manzan Allah a zauna dan manzan Allah Allah zai barka dan annabi fa aka zauna ka tuna da wannan zaman fa ka zauna dan manzan Allah Allah ya yarda da wannan lamarin Allah mun gode maka to ku gode wa Allah kuma mu je gaba kaɗan na'am بدنات خمس أو ست أو سبع لينهرها يوم عيد kaji aka kusantarwa da annabi badanatan taguwoyi ne guda biyar ko da ko bakwai taguwa ne guda bakwai aka zo da shi annabi zai soke su ranar idi na'am فاستلمنا إليه بأيهن يبدأ kawo annabi raƙuma guda biyar aka ya rasulullah ga wannan raƙuma ka yanka su ai raƙuma da suka ji annabi zai yanka su haka suke yi in wannan raƙumin ya ture wannan sai ya ture ya rasulullah ni za ka fara suka ni za ka fara suka wannan raƙumin raƙumin suna turere ne suna darizi wa annabi zai fara yanka Man, raƙumi yana ba da ransa akan annabi kai dan adam kuma ka tsaya kana wasa min almu'minin rijalan saddaqu ma ahadullah an minhum man qarina hawahu minhum man yantazir wa ma badalu ta raqumi ba ya ba da ransa a yanka yi ina ga mutum kana ma kenan ai ko to ku duba ku gani mu gode wa Allah ko dai na albarkacin annabi yana shafan mu in ba haka ba raquman da zamu yanka wa annabi ga raƙumi ya tsinke ya zo ya tada yan uwansa a kwance kuma ya kasa komai ya tsaya kurin aka ce a gafara a gafara a gafara ni na tsaya nan da na auna na gara kuma yana zuwa da ne da bara ne tsalle sai ga na kan katanga wasu na cewa ina malam nace ina ruwan ku ku dai ku tsaya ina kan katanga ni tuni ba mu na yi tsalle da ne haka ne haka ne tsalle na hau kan katanga yana zuwa zan tsallaka shi shi raguman da ya zama malam duk ga mun kwantar da raguma a kwakwanci an yanka ragumi ya ga an yanka dan uwansa kuma ya tsaya ba wanda ya kama shi kuma zuwa soke yi kai akwai abin dubawa ba to bayan wannan ma aka ce ni ma na ce zan soke daya da na daga mayin fa malam na soka sai da mayin ya lime ban soke daidai ba kuma na bari ko ba wanda ya rike kuma aka karɓo mayin ana bi wai ana soke raƙumi baya kuma ai mala'iku ne za su rike ka soke raƙumi ba ka soke shi daidai ba kuma ka kyale kuma a zuwa ƙara bayi yana tsaye wane mutum ai wanda ba dan an yi dan alfarman annabi bane da je na yi ka ne suka yi a ai da ba labarin to ga makiyayin namu nan a ɗaya raƙon firan sa fa ya fi yatsa na nan ya fi yatsa na firan wanda muka zo duk wannan garin ba mu labari garin alƙali ba ya masa mai gatari mai gatari wani kasuwan ne nema mai gatari sai da na ce a nema mu raƙo ba irinsa wallahi da muka fahimci wannan raƙumin da za mu je mu ɗaura ya mota amalan ke da ya ɗauka tillarwa yake na jefarwa saboda girma muka kirawo wa zai kora mana ya kai mana aka ce duk kasuwa na aka kira mana wani mutum ya ce wallahi ka gan nan ni ne shugaban masu kore ni ne kaɗai zan kora raƙuman na kai muku amma raƙuman nan na fita a kasuwan nan zan rasa raina duk wanda ya ce zai kai ma raƙuman nan ya yi ƙarya in dai ka bar kasuwan nan da raƙuman nan to mutum sai dai ya yi da ya rasa ransa ba wanda zai kai ma kurin in za ka nemi mota kai a kai wani raƙuman nan ai mutum ya fita da ya barayi ba za su bari ba muka nemi mai mota muka biya raƙuman da aka zo daidai wajen tukwikwi aka zo wajen kazabar nan ma motan ya gagara yana gangara saboda nauyin motan ya kasa dole sauke raƙuma aka yi a koro ya kawo ya kuka da ba kafa waye gari malam raƙuman ai ya ce ba zai je kiwo ba fa ana zuwa ya ja ya ƙi mana yana jan mutane sai da aka ja ka naɗa ya kula wayan can ya tsaya amma aka jage ne da aka kai da ya akwai addu'a Allah ya yarda abin na annabi ne daga baya da kansa ma kuma fara ciwo ya hankalinsa ya kwanta to da za ka yi ciwo mai ciwon namu ya je zai samu da baibaye da ya ɗaga kan haka ya ɗau wannan bakin ya buɗe da ya rike kan da kan kuma sai ya sa yawo kuma sai ya saki da ya sa kudin ya buɗe ya sa kuma ya fasa kai yawo a kansa ya kama kuma ya saki kai ka san raƙun ya kama kanka da hira kuma ya saki kan mala'iku ne za su matse shi ba zai yi ba abin na annabi ne muka ce mu yanka su saboda annabi muhammadu saboda manzon allah aka yanka malam aka sadakar mu ma raƙuman nawa ne bakwai ne ko biyar ne ne eh bakwai ne sai da mai ruwan ya faɗa an kawo annabi raƙumi biyar ko hida ko bakwai to mu ma bakwai ne dan ya ka yanka to albarkacin dan hidin ne kaga an yi an wanye lafiya imana to jama'a kowa fa ya so annabi Muhammad imana
wa an ummi salama كان النبي صلى الله عليه وسلم
labar ya zo daga umma salma kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance في زهراء فنادته زبية يا رسول الله
fi zahara annabi yana dokan daji fanadaro sai jan kwalla na bakira aye ba mutum bane zabiyatun barewa ce tace ya rasulullah ya manzon Allah annabi ya juya ya gani ahe barewa ce aye ba mutum bane barewa ce ta yi gidan annabi Muhammadu
قال ما حاجتك Hala sai annabi ya ce barewa me bukatan ki da kike kiran wannan annabi namu قال ارسادني هذا الأعرابي ولي كتفان في ذلك الجبل Kaji kala sai kala zai ce sadani hada al'arabi ya ce ya annabin Allah wannan balaraban ne ya farauto ni yi balaraban yana kwanci a inuwa yana barci ma ya daure ka ya ce ya rasulullahi wannan balaraban ne ya farauto ni wali shigfani ya ce ina da yara ƙanana guda biyu fi hazal jabal a wannan dutsen ina da yara da aka ba su hankan nata ya ce ka gano no ya rasulullahi ya farauto ni na bar yara na jirajirai guda biyu a cikin dutsen nan
فأدلكني حتى أذهب فأرجعهما وأرجع ya rasulullahi ka zo kai beli na mana annabi muhammadu صلى الله عليه وسلم
yace ka zo kai beli na annabin allah hata azaba ina so nono na yana min ciwo zan je na ba yaran nan na nono farbi ma idan na ba su nono yaran suka tsotsa warji ile ka zan zo gurin ka ya rasulullahi wallahi in na je zan dawo ka sake ni na je yaran nan su dan tsotsa nonon nan sai na dawo Mm.
قال jabali أواتبالي annabi yace zaki dawo da ce zan dawo annabin Allah قالت na'am نعم zan ce wallahi in naje na shahar zan dawo فأطلقها
shi ne mai barewan yana barci sai annabi ya zo ya kunce ta fa da laga hafi ya sake ta فذهبا ورجعت sai ta je ta ba yaran nono yaran suka ya nono nonon da yake cizanta suka taje nonon suka ya shi kenan sai ban kwana da yaranta yanka ta za a yi ya za a yi ko sai ta ta ce ya rasulullahi gani na dawo na dawo annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Mm.
fa ausaka
Sai annabi ya kama yadda ya kunce ta annabi ya daure ta Mm.
fa anta bahalarabi sai balaraban kuma ya farka
وقال يا رسول الله ألك حاجة wakala da ya farka ya ce ya rasulullahi kana da wani bukata ne kusa da ni da na ganka yanzu ne muka gane karatun ya rasulullahi alaka hajjatun kana da bukata ne da na ganka a nan gurin ya yi ce ألا تدلق ya هذه ce الزبية abin da nake so da kai bukata ta da Allah ka saki wannan barewar ka sake ta Ya فأطلقها Rasulullah wannan wani abu ne zai kama ya saki barewar ya saki barewar ya ce na sake ta Allah ya saka musu da alkhairi na'am فخرج أن تعدو في السهراء وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه kana yadda gado sai take irin wannan tsallen na barewa tana tsalle tana gudu fi sarai a jeji wata kula tana ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah eh barewa sai tsalle take annai muhammad yayi belin barewa an daure ta ina ga mutumin da za a kai jahannama ai annabi zai yi belin sa ya barewa daure annabi ya san ce to an daure ka za a kai ga wuta za a sun ce ka saboda haka dan kamar abin da kake ka zo mu girmama annabi muhammad kada barka a baya hausa suka ce na gaba na baya to ya ji labarin ya zo yi na baya ba sai labarin to ya ji labarin to ya zo yanzu ya zo da mu da yi mu taru mu girmama wannan annabi namu
ومن هذا الباب ما روي من تسكير الأسد لسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
wa biya da babi a wannan babin ma ya zo labari ya zo mana eh na dangane da maruwa min tazkir al-azad Allah ya hore zaki li safinati ga safina mula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yine bararan manzo Allah hadimin annabi ne safina din إذ وجهه إلى معاذ باليمن yayin da annabi ya aika wato safina din zai je zuwa ga yaman yi safinan dama maula rasulullahi adamin annabi ne ya ɗauko ne a jirgin ruwa Allah cikin ikonsa sai jirgin ruwan ya kife to sai falanki ɗaya na ruwa ya ɗauke ya haka a hankali sai kawai bakin gaci ya zo gida ta sai ya ce masa jirgin ruwa sabina na jirgin ruwa sai ya zama sunansa shi ne sabina to hadamin annabi ne to annabi ya kai yi bai wasiƙa ya ce zo ga wasiƙan nan ka kai wa ma'azu dan jabal amma ma'azu dan jabal yana ƙasar yaman annabi sai ya kai ya kai فلقي الأسد To kuma yana tafiya a hanya ba sai game da zaki ba? Yana gamuwa da zaki.
فعرفه أنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
Fa'arafahu sai zakin ya gane shi, annahu maularo ai zakin ya ji a wani ai hadimin annabi ne ai. Wannan hadimin annabi ne. Haka zakin ya faɗa wa ma'ahu.
ومعه كتابه Tare da yi kuma ga littafinsa. Malam ga wasiƙan da annabi ya bayi yana gane shi ai wannan hadimin annabi Muhammadu ne.
فهمهم وتنهى عن الطريق sai lakin ya dinga haka amma na girmamawa sana an da rike sai zakin ya guje bar masa hanya ya kawo gefe ce wannan hadamin annabi ne dole mu girmama hadamin manzon Allah in ji zaki zaki ma ya san hadamin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وذكر في منصرفه مثل da zai ذلك dawo ma zakin da ya gani girmama shi yake a wani ruwaya ma zaka ya labari وفي رواية أخرى عنه أن سفينة تكسرت به a wani ruwayan jirgin ruwa ne ya karye da shi فخرج إلى جزيرة فإذا an الأسد yayin da ya fita zuwa ga tsibiri sai ga zaki nan فقلت أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
da ya ga zaki sai ce da zakin ni kai zaki ana ma- ni ba da mun annabi ne yawa ana maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni hada mun annabi muhammadu ne zaki magana yawa zaki ya aka yi فجعل يغمزني بمنكبه حتى أقامني على sai الدليل zakin da ya faɗa haka shi dama ko bai san hanya ba sai zakin ya masa haka da kafaɗa zo ka bi ni zo in nuna ma gaba Allah ya yarda Za- sai mun zaki yana nuna masa yana nan ne hanya zo mu je zo mu je da haka sai da zakin ya kusa da ya kusa da garinsa sai zakin ya dawo yi mana kana hadimin annabi Muhammadu ai ba wani zakin da zai cutar da shi amma ai ku ba ku gane zakin ba ai ko yawwa kana hadimin manzon Allah wani soja ko wani dan sanda ya zo har ya ce zai kama ka ai ka zai ne musu masifa ka zai musu masifa ai ba zai yi ba hadimin manzon Allah kana wa annabi hidima hi zakin ma bi zai yi ba ka ga ranar sallah zakunan su suke bin mu zai zai zai zai zai amma a zai yi mu dawo kuma da muka gama uzurin mu hadu mun annabi ne yau da zakunan muka dawo da bindigogin su ana annabi hidima Eh, har daura- har daura auren ma wallahi da zakunan muka je da zo muka je daura auren ku tambaye su a mu neman su muka yi su ne da kansu suka ce za su zo hidima za a gansu da bindigogi suna yawo kurin guri guri har wurin daura wurin ma za a gansu da bindigogin su suka ce za su zo su yi hidima za ku nan ma na zamanin na ma'anar ma karge annabi za su bi ka yi mana kuma yanzu sallar nan yayi duk za su zo mun zo zai wace to gayi na wannan akai wa dibi wa dubu a musu wannan akai wannan akai wannan a babu kana ri- kana kana gudan manzon Allah wani zaki zai zai rike ka ai sai ka zai wa zakin ajali yayi ajali za ka zai ai malami guba ne yayi in dai ka ji tsoron Allah kana son annabi ka zama guba eh duk wanda ya taba ka in ya taba ka zai mutu in kuma ka taba shi zai mutu akwai ina ba sauki Eh, haka shehu jibril ma ya faɗa wani malami zai yana masa karambani kaza kaza kaza shehu ka ce yaran ka su karanta wurin ce kai an diri sun bu walle na je no an diro hizi ni en ni ba di ni ro hizi en ni ma ra hanni ni a kan nai wajen higen babu ya mutu mutum Kaga gaban shehu irin wannan ka zo kana wani magana na karambani a gaban shehu Ibrahim Jibril dan mu duk mun zama guba yace idan mun zaba a jikin ka yace mutuwa za ka yi in ka zaba a jikin mu ma za ka mutu ya gama magana ai bai wani ba babu ya tafi lahira shehu Jibril ma zulma arifi irin wannan bayan Allah sun yi wa annabi hidima ai ba zai yi ba sai dai in kaddara ce Allah ya yi ko shi kenan amma ba haka ba ai da kaji zakin ko zakin na ma'anan ma yi mana kana hada man manzan Allah Allah yana sane da kai Allah ba zai bari ba sai dai ai kuma abun a matsayin kaddara wannan zaman ka daban amma dai in Allah ya sa kana annabi hidima komai doron ka yake yi. komai sai ma hidima Mm.
وأخذ عليه السلام بأذن شاة لقوم من عبد القيس بين إصبعيه ثم كلاها Ga ji annabi sallallahu alaihi wasallam ira da amincin Allah sabbata a gare shi shine har ya kayo wa kala alaihi salatu wasallam bi udhni shal annabi ya rike kunnan akuya liqaumin ga wasu mutane na Abdul Qais kabila ce babba baina tsakanin yatsansa guda biyu sun makalla sai ya kyare ya kai فسار لها ميسما yi kenan sai zama mai sama sai zama alama da akuyan da za a haifan an haifa za a ga ga kunnan annabi biyu to yi za sauran masu akuyan da suka zagan ba samu wasu su tsaga kunnen wasu kuma ba tsaga za ka yi kamar a kunnen akuyar ka kurin ba sai ka zaga yi wani kurin annabi ne ya sake da akuyan da aka haifa za a ga kunnen annabi a jiki in dai an haifa za a ga kunnen za a ga hannun annabi a kunnen to wanda kuma na san ba hakan yi ne suke dan tsaga bangaren gurin ba tsaga za ka yi ba karama ce da mu'jiza ta manzon Allah Mm.
وبقي ذلك الأثر فيها وفي نسلها بعد kaji wannan kuma alaman ya saura daga nan har zuwa ƴaƴansa Mm.
وما روي عن إبراهيم بن حماد بسنده من كلام an الحمار samu ruwaya daga Ibrahim dan Amadi da isnadi kyakkyawa daga zancen da jaki yau wannan annabi namu Sallalla- sallallahu alaihi wasallam Mm.
الذي أصابه بخيبر akwai jakin da annabi ya samu a birnin Kaibara jakin da annabi ya samu na'am نعم وقال له اسمي يزيد بن شهاب sai zakin annabi ya tambaya je kai zaki waye sunanka sai sunansa ya ce yazidu dan shihabu eh sai aka ce to kai ne labarinka ya ce Allah maɗaukakin sarki ya fitar daga cikin iyayenmu jaki jaki jaki kakanni na na jaki sittin ne kulluhum lam yarkabahu illa nabi duk kakanni na wanda suka hawa annabawa ne an ba mu labari a kakanni na an samu jakuna sittin na kakanni na wanda kowanne annabi ne ya haushi wa qad kunta atawaqaka yanzu ni ne kadai na saura in ji shi saboda haka ni ne a kakanni na ne saura kai kuma annabawa kai ne an tarkaba ne kawo ne walar ya baka min nasali jaddi gairi a ga 'ya'yan kakanni na ba wani sai ni wala min al'anbiya ya gairaka annaba ba wasu sai kai wa kunta li yahudan da ni ina hannun wani ba yahudi wa kunta asarta hu bi amna da gangan nake tantube sai ya fadi wa kana yujiuni shi kuma yana duka na yadda ke ne ji min ciwo ni ko bana fasa jefar da shi to annabi yace sunanka ba yazidu ba a yazidu ba alkhairi ya aka yi فسماه النبي صلى الله عليه وسلم يعور
annabi yace sunanka ba yazidu ba me yake da yazidu ina annabi yace na canja ma suna sunanka yahur dan wanda ya kai jikan annabi dama yazidu ne to annabi ya yarda da wannan sunan yace wannan sunan ba alkhairi can kafin a haifi yazidu annabi yace me za a yi da yazidu Allah wai da rai da wannan suna yace sunan ka yahur yahur ba yazidu ba haka annabi ya sa masa eh yahur kamar ma'aunin sa kamar kace yaqub shine yahur Mhm.
وأنه كان يوجهه إلى دور أصحابه Ka- annabi idan sahabbai ba su zo da wuri ba eh idan sahabbai ba su zo da wuri ba sai annabi ya aika ya ce yahur ka je ka kira min wani yasa in kana karatu kar ka ce kwalkwalon ka irin na jaki ba dukkanin jaki yake wa kudin goro ba banda wannan jakin yawwa dan ka gane kar ka je da mutum kwalkwalon ka irin na jaki jakin ba kowanne ba shi wannan jakin ya fi mutum ma hankali ya fi mutum ma hankali annabi ne zai ce wane ka je ka kira min wane sai ya je ya kira wasu sahabin annabi ya dafa shi annabi yake aika ya je ya kira wasu sahabansa ya dawo shi ne masinjan manzan Allah to ka gani saboda haka ka dinga in ana dara da uwa ke kar ka dinga darajen ka ce kai kamar jaki kwalkwalwan ka idan an daina faɗa jakin ban da wannan wannan jaki ne na manzan Allah eh duk duniya ma ba wanda ya kai daraja ta waye kai sai kai jakin annabi wanda annabi ya wi a to darajar samu a gunmu ya fana bawa ya fana kowa jakin annabi Muhammad to kaji sai annabi ya aika ya ce je ka je ka kira min wani in ya je gidanka fa ya rubu alaihim albaba birazi sai ga gub gub in an- in ka ga ana bugan kofar gidanka da kyauran ana jake na bugan kofar gidanka to annabi ne yake kiran ka kuran da gudu zaka je Mm.
ويرتدئهم zai je ce yana kiran su da ka fito kudu sai ya koma ya kalli bangaren annabi yana ce maza ka je annabi ne yake kiran ka shi wannan jakin ya buga kofar gidanka bari ka je in ya buga shi zai fice gaba kai ka bi shi amma sauran jakin duniya duk kai kake ficewa gaba ya fi ka yi wannan dolan ka kai za ka bi shi Sam, ina ma da ya'o ya tare Mare mutum. Ta kun ji jama'a. Mm.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم
Mm.
لما مات تردى في بئر جزعا وهزنا فمات amma yayin da annabi ya koma ga Allah ai zakin da ya dan lera iriya ya fada saboda tunani da bakin cikin rabuwa da annabi bai yadda wani ya hau bayansa ba da annabi ya koma ga Allah da ya tsalle jakin rijiya ya fada yake ba zai rayu ba bayan ba annabi anan ya mutu saboda kwanan manzo Allah tsalle yayi jakin ya fada rijiya jama'a ku duba dabobi yanda suke kaunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Mm.
وحديث الناقة التي شهدت عند النبي صلى الله عليه وسلم لسائها
wa hadisin naqash jama'a za ku ji labarin taguwa allati shahidat wanda ta bada shaida inda nabi sallallahu alaihi wasallam li sahibi ya ga abokinta annahu annahu ما تركها وأنها to ملكه wasu yahudawa ne guda hudu suka zo suka zo gurin annabi suka ce ya rasulullahi suka kama wannan mutumin suka ce wannan taguwar namu ne nawa ne wannan mutumin ya sace ya sace taguwan nan annabi ya ce akan ya sace kana da shaidu ya ce yana da shaidu sai je nemi shaida zir shaida zir guda hudu sai gaba da shaida aka tunda annabi ya ce sace haka ya ka ba da shaida annabi ya ce a kama yanke hannunka a kama haka yanke hannun mutum mutum ya daga hannun shi Allah ka aiko annaban ka duniya dan gaskiya kuma na imani da annabi Muhammad Allah tsakanina da waɗannan mutane Allah ka bayyana gaskiya amma annabi ka aiko idan gaskiya sai annabi ya ce to ko da wani abu sai tambayi ragumin kai ragumi me ya faru ya ce ya rasulullah ya kaga wannan mutumin da ya ce sato ne ya ce wallahi yarda suka masa waɗannan mutanen guda hudu duk shaida zirne ni ne wannan mutumin ne annabi ya ce haka ne ya ce to kai wannan hannun da ne yake yi ne karyan wahalan ka aljanna za ka je Eh, mu ce karyan wahalanka kenan haka ce yi ne karyan wahalanka to kaji wannan raƙumin ne bayyana shi ma mhm.
وفي حديث العنز وفي حديث العنز التي وفي حديث العنز التي lati ne وفي حديث العنز التي أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم kaji za ku ji bayanin wata akuya eh annabi sallallahu alaihi wasallam fi askarihi ko a sojojinsa suna zaune malam sai ga wata akuya aka ganta ta zo gurin amma fa ba san inda ta zo ba Mm.
وقد أصابهم عطش sabon annabi lokacin suna tsananin jin kihirwa ونزلوا على ماء وهم زها ثلاثمائة sun sauka inda suka sauka ba ruwa su kuma sun kai kimanin ɗari uku فهلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم
Mm. fahalabaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sai kama akuyan nan annabi ya tatsa Mm.
فأروى الجند ya tatsa ya tatsa annabi ya ba sojojin ya ce kowa ya hano nono su wajen dari uku nan kowa ya hano nonon nonon ya saura to mm.
ثم قال لرافع أملكها وما أراك Ah, sun makala ne rafi'i sai annabi ya gaya maulansa rafi'u sunansa ne rafi'i ya ce rafi'i amlika wannan akuya na mallaka ma ita wa ma araka amma ba na iya ganin fa zaka mallake ta to amma dai gahi nan dai na baka ita amma anya kuma to ba na ganin dai zaka mallake ta amma dai ungo dai ya aka yi
فربطها sai am- a shi rafi'u din da ya jaka annabi ya baya akuyan ya je nemi turke ya daure akuyan gam ya daure ta mala amma da amma ba san da inda ta zo ba Mm.
فوجدها قد انطلقت waye gari da ya zo ba akuya sai turken ba kuma wanda ya kunce ta ba kunce ta ba ga daurin da yayi amma akuya babu ya kai رواه ابن قانع وغيره ibn qani'in da wanin sa ne suka rawaito haka Mm.
وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
faqala a cikin zane annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam da yazo gun annabi ya ce ya rasulullahi akwai nan da jiya kamar na je na daure ta yau da safe ban ganta ba to me annabi ya ce إن الذي جاء بها هو الذي ذهب بها wanda ya zo da ita shi ya tafi da ita ai wanda ya zo da ita akwai da ba kowa ka ganta aka ce rasulullahi na daure ban ganta ba ce wanda ya zo da ita shi ya tafi da ita ya tafi da ita shikenan magana ya kare annabi ya faɗa haka Mm.
وقال لفرسه عليه السلام annabi ne ga ya dokinsa kuma anan da dokinsa annabi yake fira Mm.
وقد قام إلى الصلاة في بار أسفاره wata rana annabi ya tsaya zai yi sallah shahin tafiye tafiyensa لا تبرح بارك الله فيك حتى نفوق من صلاتنا
annabi ya ce la ta farawa annabi ya ce da dokin ya ce ki tsaya daidai zan yi sutura da ke la ta farawa kar ki bar nan fa Eh, har na gama sallam Allah ya miki albarka وجعله قبلته
ai da annabi ya ajiye shi a matsayin sutura a gabansa فما حرك أروا حتى صلى صلى الله عليه وسلم
ai da dokin ya tsaya ko gaba a jikin dokin dai bai yi motsi ba gam kamar dutsen uhudu ko jelan dutsen baya motsi gam yana tsaye annabi ya yi sallah har ya gama sallah ويلتحق بهذا ما رواه الواجدي wanda ya dubi haza wanda za mu rizgar da wannan abin da waƙiri ya rawaito Mm.
أن النبي صلى الله عليه وسلم
wane mutum anna nabiya sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah lamma wajaha rusulahu ila al-muluk yayin da annabi ya aika masinjojinsa zuwa ga sarakuna don su iya da aikin Allah fakaraja sittatu nafarin minhum fi yawmin wahid a rana daya annabi ya aika masinja mutum shida a rana daya wannan ya aika hinan wani china wani amerika wani ingila yare daban-daban amma duk laraba ya aika ya aika zai ce wani ka je gari kaza wani ka je gari kaza kai ma ka je gari kaza kuma kai balarabe ne wanda aka aika yi tainanci kaga yaran su daban ne wanda aka aika yi isra'ila can wajen turawa bature za ka tarar wanda aka aika yi wajen jiwu yahudanci in ka je za ka yi to sai aka aika mutum hida lardi hida kuma yare daban-daban hida kuma alhali mutanen da aka aika yaran su ɗaya larabawa ne فأصبح كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين بعثه إليهم ai da gari yawa ya kowa sai ke jin yaren wanda aka aika kana zuwa kullum yaren kake ji kullum kowa har ka manta da yaren ka wannan yaren mutanen kowa ya juye shi yake ji ai yasa ake san manzon Allah kar ku sake daga yan zaran ka hadu da annabi in ilimi kake so kullum baka zai yi eh in qur'ani ne kaje ya rasulullahi waye gari sai dai kaje haddan tana zuwa maka da ka bude izu biyun kai ta gara ka dauke izu biyu kai ta gara wata ma ba zai ba annabi yace ya yarda shikenan Allah ma ya yarda eh kar ku sake mu nemi manzon Allah sallallahu alaihi mu dage da neman annabi Muhammadu kar ku take da neman manzon Allah mu ba da himma akan kaunar manzon Allah shugaba Allah ya yarda Allah mun gode maka duk abin da kake ka baro ka zo a girma manzon Allah in ma in ma babar kake a ta ba in ka kewaya ka kewaya ka zo nan eh ko minti goma ne ka zo ka zauna ka dan ji me ake faɗa iman haka ake yi ai in ba kana da wani gobe ka ka ajiye in ka dan yawata ka zo a zauna da kai a nan gurin a zo a yi daribi ka zo mu yi daribi ka zo ka mara mu mara eh ka ji bayan Allah suna cewa idan ma kana jeji ka dan taba noman ka ka zo mu mara da kai in ma kai dan kasuwa ne yau da gobe ka je jiji ka zo nan a zauna a zo a mara a zo a karfafa akan kaunan annabi muhammadu din da ka yawata ka zo nan mu taru mu da kai mu zo mu nuna farin cikin mu akan kaunar annabi muhammadu kuma ka zo ka jajirce ka ja ka tsaya ka bar komai ka manta da komai ka daina tunanin komai ka zo gurin shugaba
والحديث في هذا الباب Ai, كثير hadisi a wannan babin mala yace sai dai mu faɗa abin da za mu faɗa yana da yawa وقد جئنا منه بالمشهور kuma sai muka dawo ga hadisan da suka fi shahara وما وقع في كتب الأئمة da abin da ya zo a littattafan manya-manyan mutane da mala yace duk mun gutsuro muku duk mai jin labarin annabi ya ji kuma Allah ya kai mu ranar asabar to sai a yi sabuko gobe da jibi kuma a ji a yawata eh asabar kuma mu zo mu dage mu sake jinjinawa mu aikin kenan dare da rana ba gajiya muna gaban annabi Muhammadu to jama'a ayi wa annabi salati goma Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama La ilaha illallah sha ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikhlasi. A karanci fatiha kafa uku uku godiya ga Ubangiji Allah mun gode maka mun gode maka Allah kullu halin. Fatiha kafa uku uku na ku bukatan na bukatan Allah ya biya mana. da wanda suka zo da ruwa na ashafa alfarman wannan annabi namu da duk bukatu Allah ya biya da mai neman alkhairi da wanda bai da lafiya kowa akan bukatar sa ne alkhairi ya wai tayi wasali ya sha kayansa Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa albarkan annabi ya raka mu Allah ka tauke san manzon Allah ko ina dukkan abin da ya dame mu a kasar nan alfarman annabi Allah ka yaye saboda kaunan da muke wa annabi Allah ka dauna wayin mu gabar yamma kudu arewa ko ta ina Allah ka sauke mana rahama Allah ka sauke mana albarka Allah ka sauke mana alkhairi sharri zahiran wa badinan Allah ka tsare mu ka samu zama da duniya lafiya kalamin shi mana alfarman annabi Muhammad آمين